أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara dawo da mu wannan wata mai albarka wata ramadana wanda a karo na farko muke so za mu karanta wannan tafsiri mai albarka shi ne tafsirin jalalai wanda jalaluddin muhammad bin ahmad bin muhammad al-mahalli da kuma jalaluddin shi ne Abdulrahman bin Abubakar Asuyuti suka haɗu suka rubuta wanda shi Jalaluddin na farko Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli malami ne shahararre bashashi ai wanda aka haife shi a Masar shekara ta 791 wanda kuma ya wallafa littattafai da dama daga cikin waɗannan littattafai wannan tafsiri wanda suka haɗu shi da jalaluddin suyuti suka rubuta tafsirin da ya bi duniya gaba ɗaya daga cikin wallafe wallafansa akwai littafin al'alwarul mufi'a akwai littafin alkaulul mufi sunnayli sa'id akwai kuma littafin atibul nabawi sannan kuma ya yi sharhin warafat littafin usuli fiqh wanda muka karanta a islamic center da wasu littattafai da dama wanda ya wallafa wanda shehin malamin ya rasu hijira na da shekara 864 shi kuwa jalaluddin suyuti shine abul fadl abdurrahman bin abi bakar bin muhammad bin abi bakar ana ce mishi al-khudairi ana ce mishi a suyuti ba misirin shi ma ba shafiye ne wanda garin su a suyuti gari ne shahararre yana ɗaya daga cikin jihohin ƙasar masar a yau a yanzu wanda shi kuma an haife shi ne hijira na da shekara shekara 849 shekara ɗari takwas da arba'in da tara aka haife shi wanda shi kan ba a iya arrafa shi domin sanannen malami ne wanda ya wallafa littattafai ana ganin cewa babu mawallafi a duniya irinsa domin ya wallafa littattafai da suka wuce ɗari shida da yawa daga cikin waɗannan littattafai kuma babu wani malami da ya yi irinsu wanda shi kuma ya rasu kamar yadda yake shahararre sananne shekara tara da goma sha ɗaya. wanda wannan tafsiri tafsirul jalalai shi jalaluddin na farko almahalli ya fassara ya fassara kasa ne wato daga suratul isra'i zuwa nas ya fassara sannan kuma ya zo ya fassara fatiha sai ya rasu sannan kuma shi shi jalaluddin suyuti shi kuma ya fassara daga suratul baqara ne zuwa ƙarshen suratul isra'i kamar yadda zai fito a cikin mukaddimar da ya rubuta wa wannan littafi suratul fatiha sura ta fatiha makiyatun yace sura ce da ta sauka a makka sabu ayat ayoyinta ayoyi ne guda bakwai bil basmala idan aka yi lissafi da bismillah in kana minha idan bismillah tana daga cikin surorin suratul fatiha wasabi'a aya ta bakwai za ta kasance siratal ladina ila akhiriha وإن لم تكن منها إذن كما بسم الله باتا تكتشين سورة الفاتحة فالصابعة آية تبقل باتا تكتشين غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها فرق والنسورة ذا أقدر kulu ma'ana fi'il amri kulu kaman an ce kulu alhamdulillahi rabbil alamin dan me liyakuna ma qabla iyyaka na'budu saboda abin da ya zo ayoyin da suka zo gabanin iyaka na abudu su kasance munasiban da ya yi daidai da iyaka na abudu da saboda iyaka da mukhataba ne an ce kulu alhamdulillahi kulu din zai zo daidai da iyaka sai a sai tafi bai da yake nan bi kauniha min maqulil ibadi kasancewar iyaka na abudu din yana daga cikin abin da bayi suka faɗa. ba abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ba ana an ce da su bayin kulu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ayoyin su tafi bai da yake nan da yace surorin ayoyin suratul fatiha ayoyi ne guda bakwai kamar yadda al'imamu shafi'i cikin nazimatu zuhur yake cewa wa ummul qur'ani kullu sab'an ya'udduha walakin alaihim awwalan situl musri yace dukkan dukkan masahifai da aka rubuta aka aiko garuruwa duk sun kidaya suratul fatiha ayoyi guda bakwai ne alaihim na farkon almusuru suna cire shi cikin ayoyi su ne kufawa da kuma maki ko musahafin kufawa da kuma musahaf na makka musahaf na kufa da na makka ba a dasa aya a alaihim na farko din ma'ana siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya guda a musashin kufa da kuma na makka a sauran masahibin kuma suna dasa aya siratan ladina an'amta alaihim aya sai ghairi maghdubi alaihim waladdallin kuma aya daban بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله جملة خبرية جملة تخبر قصد بها الثناء على الله an nufin yi wa Allah yabo ne da ita wannan jumla ɗin bi madmuniha da haɗuwar wannan jumla ala annahu ta'ala malikun bi jami'il hamdi lil khalqi akan cewa hakan yana dauke da cewa Allah subhanahu ta'ala mamallakin dukkan nau'o'in godiya ne lil khalqi daga halittu gaba daya duk wani nau'i na yabo na godiya daga dukkan halittu Allah shi ne mamallakin wannan aw mustahiqun ko shi ne ya cancanta da an ya hamaduhu su gode mishi su gaba mishi wallahu shi kuma Allah din suna Allah alam alam ne alal ma'budi na wani da ake bautawa bi haƙƙin ta gaskiya ma'ana suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai ake bautawa da gaskiya rabbil alamin ai maliki jami'il khalqi shine mamallakin dukkan halittu min al-insi wal jinni wal mala'ikati wal dawabi wa ghairihi daga mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da wani su gaba daya wa kullun kowanne min ha daga ciki yutlaku alayhi alam ana ce mishi alam ma'ana duniya ce mai zaman kanta kowane jinsin halitta duniya ce mai zaman kanta ko da ma suna rayuwa a duniya guda ne yuqalu ana cewa alamul insi duniyar mutane wa alamul jinni duniyar aljanu ila ghairi zalika har zuwa sauran halittu gaba daya dukkan halittu suna da duniya a haɗe ko kuma a rabe wa gulliba fi jam'i bil ya'i wan nuni ulul ilmi yace an rinjayar da masu ilimi daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya halitta na alami da aka yi wa alam din jam'i da ya da nu saboda wannan jam'i ya'un da nunun ko kuma wawun da nunun ana yi wa waɗanda suke da hankali masu hankali masu ilimi masu tamyizi su ake wa wannan canji to da ke a alam din akwai masu ilimi akwai marasa ilimi akwai masu tamyizi akwai marasa tamyizi akwai masu hankali kuma akwai marasa hankali sai aka rinjayar da waɗanda suke da ilimi da hankali akan waɗanda ba su da ilimi da hankali sai aka yi jam'in irin jam'in su irin jam'in su ma'ana ba sai rabbil awalin ba rabbil awalin a kawo jam'i jam'u tafsir ba aka kawo jam'ul muzakkar salim wanda ake wa masu hankali wa huwa min al'adama shi al'adami din mushtaqun ne an ɗauko shi ne daga alama wato alama ta gano abu لأنه صبر عالم دين علامة علامة شي على موجده da take nuna wanda ya samar da shi duniya gaba daya halittu gaba daya alama ce da take nuna wanda ya samar da wannan duniya din wato Allah subhanahu wataala ta hanyar alamin ne za ka zo ka san da lalle akwai akwai Allah subhanahu wataala ar-rahmanir rahim aibir rahma Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne wasiya ita rahama din iradatul khairi li ahlihi shine nishin alheri ga waɗanda suka cancanci alheri Allah yana yin alkhairi ga waɗanda suka cancanci yi musu alkhairi shine ma'ana yana musu rahama kenan da nau'o'in rahaman nan guda biyu maliki yawmiddin ai ai aljaza ya ce mamallakin ranar sakamako huwa yawon kiyama shine ranar tashin alkiyama wa kusa da zikiri ya ce an keɓance ranar tashin alkiyama ɗin da an bato ne da annahu la mulka zahiran fifi da ahadi saboda babu wani mulki wani sarauta a zahiri a cikin wannan ranar da kowa illallah إلا الله تعالى فيك الله سبحانه وتعالى بدليل سبب دليل من آية لمن الملك اليوم وانيني أيوم يكي لملكي لله في الله يشيك الله يشيك عليه سبب دليل من آية ومن قرأ وانده كرنت مالكي ده ألف فمعناه معنى السشيني مالك الأمر كله shi mamallakin lamari ne gaba ɗayansa fi yawmin qiyamati a ranar tashin alkiyama aw huwa mawsufun bidalika aw ko kuma shi Allah din an sifanta shi da wannan ne da'iman koyaushe ba ranar tashin alkiyama kadai ba kamar yadda Allah ya ce ghafiri dambi shi koyaushe ne gafarta wa zunubi fasaha a sanadiyar wannan ne sai ya inganta wuku'uhu aukuwar maliki din sifatan bil ma'arifa idan mun to sifa ne na ma'arifa ma'arifa din shine sunan Allah sunan Allah ma'arifa sai aka kawo sifarsa kuma nakira saboda maliki yaumi din nakira ne abin da yasa aka kawo sifarsa nakira kasancewar ana nufin sifan tashi ne da dindindin abin da yasa zaka ga zahirin maliki yaumi din idafa ce zuwa ga ma'arifa to amma abin da ake dubawa idan idafa ta kasance na wasafi ne wasfu ne to ma'arifarsa ba ta amfani kamar yadda taksisin wannan idafan kuma baya amfani domin haka ne za ka ga cewa za ka iya samun na kira sai ka bayi sifa da irin wannan idafa ko da zahirinsa ma'arifa ne kamar yadda ƙur'ani ya ce hadiyan balighal ka'abati a gan ka ce balighal ka'aba baligha mudafun alka'abati mudafu ilayhi to baligha din sifa ce to da baligan nan ba sifa bace da wani suna kasa a wajen to sai ya kasance idafa ce ta ma'rifa amma kasancewa sifa ce sai zama to idafa ce wanda ba ta samar da ma'rifa tana nan a halinta na nakira domin haka ne aka ce hadiyan aka kawo nakira sannan aka kawo wannan nakira din sifa sai aka ce balighal ka'bati sannan za ka gane cewa idafan baliga din zuwa alka'abati din ba ta samar da tarifi ba ta samar da taksifi to kamar haka ne a nan da aka ce maliki yaumi aka yi idafan maliki zuwa yaumi dini din wannan idafar ba ta samar da tarifi da ma'arifa tana nan har yanzu a nakirarsa amma sai aka sifanta ma'arifa da wannan nakira saboda ana nufin sifanta Allah subhanahu wata'ala ne dindindin ba wai kawai ranar tashin alkiyama kadai ba to shine ma'anar kaulinsa da yake fasaha wuqu'uhu sifatan lil ma'rifa sai aukuwansa sifa ga ma'rifa sai ya inganta saboda ana nufin mausufun bizalika da'iman ne iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ya kaddamar da maf'ul bai ce na'buduka wa nasta'inuka ba sai ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako kai kaɗai muke neman taimako da ya ce na abuduka wani sa'ayyuka ta iya yiwuwa a bauta wa wani allah ko a nemi taimako a gun wani allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'ayyu aina kusuka bil ibadati muna keɓanta ka da ibada min tauhidi daga tauhidi wa ghairihi da waninsa wa natlubul ma'unata ala al ibadati wa ghairiha muna neman taimako kuma akan bauta da kuma waninta wannan babu a wata nuska a wata nuska wannan babu ihdina siratan mustaqim ai arshidna ilayhi ka shiryatar da mu zuwa hanya madaidaici wa yubdalu minhu za a yi badali daga wannan sirata din siratan ladina an'amta alaihim hanyar wa'anda ka musu ni'ima bil hidayati da shiriya ويبدل من الذين daga wannan allazinin kuma za a yi wani badali bi silatihi allazina din idan aka hada da silar sa silar allazina shine an'amta alaihim din yana nufin allazina an'amta alaihim din in ka hada su gaba daya sai kai badali daga gare su da ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim ma'ana badalin ba ana yin sa da allazinan kadai bane ana yin badalin da allazinan da silarsa silar allazinan shi ne al'amta alaihi sai zamanto ghairil maghdubi alaihi kamar ya ce sirat allazina an'amta alaihim ghairil lazina wudiba alaihi ghairil lazina wudiba alaihi allazina wudiba din shine badalin allazina an'amta alaihim na baya to shi yasa yace allazina bi silati din saboda al din da ya shigo al maghdubi din al ne mawsuliyya al al ce wacce take al mawsuliyya kamar ka ce ghairil ladina gudiba alaihim ne yake ana so a tabbatar da fushin da Allah subhanahu wata'ala ya mutu to shine aka kawo a sura ta ismi saboda a larabcin kana so ka nuna abu tabbatacce ne sai ka kawo jumla ismiya in kana so ka nuna abin ba tabbatacce bane sai ka kawo jumla fi'liya to anan an ce ghairil maghdubi alaihim domin a tabbatar da fushin Allah ya tabbata a kan su wa humul yahudu yace su ne yahudawa wala ai wa ghairil dalina haka nan banda hanyar waɗanda waɗanda suke fatattu a nan ma asalinsa wa gairin lazina dallu banda wa'inda suka bata sai aka kawo da da sura ta ta ismi domin a tabbatar da bata din wata sifa ce tabbatacciya ga nasara wa humun nasara yace su ne nasara wa wa nuktatul badali yace dalilin da yasa aka yi wannan badali din ko wata hikima ko wani abu koyayye wanda a kansa ne aka yi wannan badali ifada ifadatu annal muhtadina laysu yahudan wala nasara ana so a fa'idan cewa shiryayyu din ba yahudawa ba yahudawa bane ba nasara bane domin ana musu zaton shiriya kasancewar an ba su littattafai gabanin a saukar da qur'ani sai Allah ya nuna cewa shiryayyun da ba ake magana din ba Yahudawa ba ne ba Nasara ba ne kamar yadda kuke zata. Wallahu a'lamu bisawabi ita Allah shi ne masanin yin daidai wa ilayhi marja makoma wal ma'adi da kuma makoma a gare shi ne wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafiran da'iman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala haula wala quwwata illa billahi al-azim wannan shine karshen tafsirin jalaluddin al-mahalli shine karshen tafsirin sa da ya fassara daga suratul kahfi zuwa nan sai ya dawo ya fassara suratul fatiha ya fassara suratul fatiha gabanin ya shiga bakara din sai ya rasu abinda TCUB ya yi shi ne shi ya fassara daga bakara zuwa ƙarshen suratul isra'i ne shi ya fassara saboda haka fatiha din jalaluddin mahalli ne ya fassara ba kamar yadda da yawa suke ɗaukan cewa fatiha din fassarar suyudi ne ba fatiyar jalaluddin al-mahalli shi ne ya fassara ta to shi yasa suyudi ya yi mukaddimarsa bayan tafsirin fatiha domin ya nuna cewa ba fassararsa ba ce مقدمة الشيوخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه yace godiya ta tabbata ga Allah godiyar da take cike ni'imominsa mukafi'an limazidihi wanda yake daidai da kuma ƙarin ƙarin ni'imomin wassalatu wassalamu tsira da aminci ala muhammadin su tabbata a bisa annabi muhammad wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabansa wa zunubihi da zunansa haza yace wannan mustaddat ilayhi hajatu rafidina wani abu ne da bukatar masu bukata ko bukatar masu kwaɗayi ya tsananta fi takmilati tafsirul qur'anul karim wajen cike tafsirin alkur'ani mai girma allazi allafahu allafahu al-imam al-allamah wanda jagora al-allama mai yawan ilimi al-muhaqqiqu mai tahqiqi a ilimi jalaluddin jalaluddin muhammad ibn ahmad muhammad ibn ahmad al-mahalli shafi'i ya wallafa rahimahullah Allah ya mishi rahama wa tatmim ma fatahu da kuma ciki abin da ya kubce mishi bai samu yayi ba wa huwa min awwal suratul baqara shine daga farkon suratul baqara ila akhir isra'i zuwa ƙarshen suratul isra'i bi tatimmati ala mantihi cikewa a bisa manhajinsa a bisa tsarin da tsarinsa min zikiri ma yufhamu bihi kalamullah ta'ala na ambaton abinda za a za a fahimci magana Allah subhanahu wa ta'ala ana in baka sani ba ma za ka ɗauka cewa tafsirin mutum ɗaya ne usulubi da manhaji da namɗi na jalaluddin muhalli shi ya ɗauka kawai shi fassara daga farkon bakara zuwa ƙarshen suratul isra'i ba tare da ya kauce a irin manhajinsa da salonsa ba yadda za ka ce ma mutum ɗaya ne shi yasa ya ce ki tatimmatin ala namtihi min zikiri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala والاعتماد على أرجح الأقوال sannan yake dogara da maganar da yake yin jayi wa iradi ma yuhtaju ilayhi da kuma iradin abin da ake bukatar iradin sa wa tanbihi ala alqira'at almukhtalifat almashhura da kuma nuni ko fadakarwa akan kira'o'i daban-daban shahararru ala wajhin laqi ta hanya mai sauki وتعديل المجيد تكون فسرة تقيتشي باتاني طوي سوا بعضيك وفي قراءة كذا وقرئة كذا كوي أتقيتشي وترك تطويل تكون بري طوي سوا بذكر أقوال غير مرضية da ambata ambata wasu maganganu waɗanda bayar da duba ne abin malamin tafsiri wa ariji da kuma irabai daban-daban duk ya ce za a bar wannan gaba daya mahallu ha wanda mahallin su kutub arabiyya littattafan larabci shi ne littattafan da suka yi iradin qur'ani wannan ne mahallin shi wallaha as'alu naf'a bihi Allah kadai nake roƙon amfana da shi fi duniya a nan duniya wa ahsanal jaza wa wa wa ahsanal jaza'i alaihi sannan Allah kadai nake roƙon ya kyauta mafi mafi kyawun sakamako a kansa fi uku ba a gobe kiyama abin gida na ƙarshe manyi da baiwarsa wa karani da kuma karantinsa suratul baqara ita suratul baqara madaniyatun an saukar da ita ne a madina mi'atani wa sittu ayoyinta ɗari biyu da sis- ɗari biyu da shida au sab'un ko kuma da bakwai wa samanuna aya a nan ya kawo ɗari biyu eh, ɗari biyu da tamanin da shida ko ɗari biyu da tamanin da bakwai sannan akwai ɗari biyu da tamanin da biyar dama abu guda uku a ban da aka shi yasa imam shafi'i a cikin nazimatu zuhur yake cewa wa fil baqara fil ajji fatriyuhu riba zakatihi wasfan wa hiya khamsun an al-fasl yake suratul baqara a du'a mushafi na basara yana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da bakwai a mushafi na basra kenan sannan a musafi na kusur shine musafin sham sham da kuma makka da kuma madina na farko da na ƙarshe muna da musafi guda biyu na madina akwai musafin farko shine musafin da yake hannun a na usman akwai musafi na biyu shine wanda yake hannun jama'a kenan musafin sham da na makka da na madina na farko da na biyu to shine ɗari biyu da tamanin da biyar sannan bai ambaci bai ambaci mushafi da ya rage ba shi ne mushafi na kuba shi ne ɗari biyu da tamanin da shida kenan kenan ya zama ɗari biyu da tamanin da shida mushafin kufa ɗari biyu da tamanin da bakwai mushafin basara sauran masahi kuma ɗari biyu da tamanin da biyar بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله أعلم بمراده بذلك إذا شيني مثلا يكي يي مرادي سنوان ودنا حرفا يكي يكي ودنا حرفا بداؤه ألف لام شيني ذلك أي هذا الكتاب وأن الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi la raiba shakka fihi babu shakku a kansa annahu min indillahi cewa abun Allah yake wa jumlatu nafi jumla ta nafi din yana nufin jumlan la raiba fihi din khabar khabar ne mubtada'uhu mubtadansa zalika shine zalika kamar yadda yake ma zai ma irajin abin da yake bukatar iraji ذلك مبتدا الكتاب نأت ذلك لا ريب جملة اسمية في محل الرفع في خبر المبتدا ذلك ذلك والإشارة به للتعظيم وأن إشارة أخي ذلك نجم القرآن سوى الإشارة من النهزة إن كان سوك الكرام مثل ما يكي خطا ذاك شيء ذا إن كان سوك الكرام مثل ما يكي daga tsakiya za ka ce za ka ka ƙara alif in kana so ka kira mutumin da yake nesa sai ka ƙara alif da lamu ka ce zalika to shi ƙur'anin abu ne wanda yake kusa da mu to sai aka kira shi aka kira shi ko aka nuna shi kamar yana nesa don me domin a girmama shi hudan khabarun sani yace khabar ne na biyu kamar yace zalikal kitabu hudan wannan littafin shiriya ne ko ka ce zalikal kitabu wannan littafin hudan hadi mai shiriya ne lilmuttaqina ga masu tsoro idan ka fassara shi hadiyan ka ba wa masdari ma'anar ismul fa'il kenan wanda zuwan masdari ma'anar ismul fa'il a larabci ba shi da yawa in kuma ka bar shi a masdari wannan littafin shiriya ne ga masu tsoro ko wannan littafin ne shi ya tarda masu tsoron Allah ne as-sa'irina ila taqwa wadanda suke komawa ga taqwa bin tisali al-awamir kwatanta umarnin da aka ba su wa tinabin nawayi da barin kuma abubuwan da aka hane su littiqa'ihim bi zalika an saboda suna kare kiyaye kansu da wuta da yin hakan الذين يؤمنون يصدقون بالغيب ودن da suke gaskanta gaibi ma ghaba anhum abin da ya bace musu min al na tashi daga kabari wal jannati wal nari da aljanna da wuta yuqimuna as-salata suke tsaye da sallah ai ya'tuna biha bi huquqiha suna zuwa da ita da haƙoƙinta wa mimma razaqnahum a'tainahum daga abin da kuma muka ba su yunfiquna suna kyautarwa fi ta'atillah wajen biyayya ga Allah min din tabidiyya ne suna daukan wani abu daga cikin abin da muka ba su suke yin fasinsa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka ai alquran wadanda suke gaskanta abin da aka saukar maka wato qur'ani kuma unzila min qablika kuma suke gaskanta abin da aka saukar gabaninka ai at-taurat at-taurati التوراة والإنجيل وغيرهما suna gaskanta a taura da inji da kuma waninsu wa bil akhirati hum yuqinuna sannan suna yin yaqini suna yin yaqini da ranan da ranan tashin alkiyama ko gida na ƙarshe ulaika al mawsufuna bima dhukir wadanda aka sifanta su da abin da aka ambata a baya ala hudan min rabbihim suna kan shiriya suna kan shiriya ne shiryan da yake musamman daga wajen Ubangiji. Wa ula'ika waɗannan kuma humul muflihuna shi ne masu rabauta alfa'izuna bil jannati masu rabauta da aljanna annajuna min nari masu kuma tsira daga wuta. Aya ta farko ko ta ɗaya da ta biyu a musafin kufawa suna magana ne akan Qur'ani sannan aya ta uku da ta hudu ta biyar wannan suna magana ne akan mumunai mumunai waɗanda suke suka imani da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala sai fara bayani kuma akan alqur'ani akan kafirai innal ladina kafaru ka abi jahalin wa abi lahab wa nahwihima waɗanda suka kafirce kamar su abu jahal su abu lahab da makamantansu sawa'un alaihi daidai ne su a wajensu a an zartahum ka gargade su am lam tunzirhum ko kuma kada ka gargade ko baka gargade su ba la yu'minuna ba za su imani ba yace a an zartahum bi tahqiqil hamzatayn za ka karanta da furucin hamzan nan guda biyu duka a an zartahum duk hamza guda biyu kai ta haƙiƙinta shine ka faɗa da lafazinta wannan kira'a ce ta kufawa da ibnu amir sannan wa wa ibdali saniyati alifan za ka yi ibdali hamza na biyu ya zama alif ka ce an zartahum hamza na biyu kamar yadda ce alif ce an zartahum kamar yadda riwaya ce ta warshi a tashihiha za ka sauƙaƙa lafazin hamzan وإدخال, وإدخال ألف بين المصحلة والأخرى sai ka shigar da alif tsakanin hamzar da ka sauƙaƙa lafazinta da kuma ɗaya hamza shine za ka ce an zarta hamza ta biyu ka ce ha ha shine ka saha da ha maimakon a ka ce ha shi ka ce a an a ka sa alif tsakanin a an zarta ka sa alif sai ka sauƙaƙa faɗansa lafazinsa kenan sannan sai ce wa tarkihi da kuma barin alif ɗin shine kira'a ta ibnu kafir an zarta an zarta kar a sa alif sa alif ɗin riwaya ce ta qalun kuma kira'a ta abu amr bin basri wa shine ya baka akwai tahqiqul hamzatayn akwai tasjilul hamzatayn sannan akwai ibdalul akwai ibdalul hamzati thaniya sannan kuma akwai tafhil wa idkhal abin nan qira'o'i da fuzuka guda hudu kenan ne am lam tunzirhum ko karka gargade su la yu'minuna ba za su yi imani ba bi ilmi llahi saboda Allah ya sani minhum daga gunsu zalika ya san da haka shi فلا تطمع كركي قدعي في إيمانهم كان إيمانهم والإنذار على رأسنا في إنذار إعلان سنرواني مع تخويفي كسنر دا أبو دسورة تاشي كسنر دا أبو دسورة تاشي شيني شيني إنذار ختم الله على قلوبهم طبع عليها Allah ya toshe ya rufe zukatan nasu kamar kwalba ne da murfinsa sai ka ɗauki murfin ka kulle shi to haka Allah ya kulle ya rufe zukatan nasu wastausaka ya ɗaure ya ɗaure fala ya dukulu ha khairu alkhairi kwata-kwata ba zai shiga cikin zukatan ba wa ala sam'ihim ai mawazi'ihi a wuraren da suke wuraren jin su din shine kunnan kenan kunnan fala yantafi'una bima yasma'unahu min alhaqi ba za su amfana da abin da suke ji na gaskiya ba ma'ana Allah ya kulle zukatan ya ɗaure ya kulle kunnuwansu ɗin ya ɗaure ba za su iya jin ba za su iya jin abin da zai amfani su na gaskiya ba wa ala absarihi gishawa ghiba kan kuma idanunsu kuma akwai wani abu da ya rufe shi aka ce ghiba duk wani abu da zai je rufe abu shi ne ake cewa ghiba kamar kamar gajimare zai rufe rana a daina ganin sa ko ya rufe tauraro a daina ganin ko ya rufe farin wata a daina ganin sa ana cewa sha ana cewa riba duk sai ko gashuwa kamar yadda su hamza suka karanta a cikin suratul jafiya fala yubsiruna al-haqqa ba za su iya ganin gaskiya ba wa lahum azabun azim qawiyyun da'i kuma suna da wani azaba mai girma mai ƙarfi da wamanni a gobe kiyama waɗannan ayoyi guda biyu sun mana bayani akan kafirai akan kafirai suke bayani wa nazala fil munafiqina sai Allah ya saukar kuma akan munafikai shine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa ko kace akwai wanda yake cewa amanna billahi mun imani da Allah wa bil yawmil akhir da ranan karshe ai yawmil qiyamati mun imani da ranan tashin kiyama li'annahu akhirul ayyam saboda shi ne karshen karshen ranakun duniya wa ma hum mu'minina su kuma san ba mu'minai bane sam sam su ba mu'minai bane ru'ayya fihi ma'ana man anan an duba ko an yi la'akari ne da ma'ana na man ɗin saboda ma'ana na man jam'i ne lafazinsa lafazinsa kuma mufradi ne ma'anansa jam'i a na farko aka yi amfani da lafazinsa aka ce man ya kulu man ya kulu ba ce man ya kulu na ba wasi damiri ya kulu lafzuha a damiri na ya kulu aka yi mura'atin lafazi aka ce man ya kulu da ke lafazin mufradi ne aka ce man ya kulu ba a ce man ya kulu na ba sannan a ƙarshe aka ce wa ma hum bi mu'minina aka ce hum aka ce mu'minina da lafazi na gani saboda la'akari da ma'anar man ɗin man da allazi duka haka ne lafazin su mufradi ne ma'anan su kuma jam'i shi yasa zaka ga qur'ani wani gu ya kawo da lafazi ya kawo da lafazi wani ku ya kawo da ma'ana wani ku kuma ya haɗa lafazin da ma'anan gaba daya kamar wannan aya ya kawo jumla ce ta ismiya ya ce wa mahum bi mu'minin domin ya tabbatar da rashin imani sannan su kuma sun ce amanna sun kawo da lafazi jumla fi'iliya domin su nuna cewa ba da gaske bane dama ba da gaske bane ya suka ce amanna suka kawo fi'ili ba su kawo ismi ba yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah da waɗanda suka yi imani izhari khilafi ma afsaluhu min kufr ta hanyar bayyana sabanin abin da suka boye shi na kafirci liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyyata wa musu kawarwa kawukan su hukunce hukuncen kafirci din a nan duniya na kashe su da kama su su kawarwa kansu وما يخادعون إلا أنفسهم باسا يو باسا يودرن كوا سي كاو كانسو لأن وبال خداعهم مصيبر يودرسو راجع إليهم كانسو ني في كوما كوماوا فيفتضحون في الدنيا ضعف اللشيس الدنيا كو فيفتضحون في الدنيا ذات فلسو الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ta hanyar Allah zai nuna wa annabinsa abin da suka ɓoye wa yu'aqabuna fil akhirati sannan za a musu ukuba a gobe kiyama wa ma yash'uruna ya'lamuna ba sa jin ba sa jin haka kai su akan kansu ba sa jin cewa kansu suka yaudara ya'lamuna ba sa sanin cewa kansu suka yaudara anna khida'ahum cewa yaudaran su din bi anfusihim kansu ne wal mukhada'a wal mukhada'atu huna mukhada'a anan min wahidin daga mutum guda ɗaya ne wa ma yakhadi wa ma yakh wa ma yukhadi'una anan mukhada'a din ya zo a gun guda ɗaya ma'ana ma'anarsa shine wa ma yakhda'una kamar yadda ya kira'a din ta kasance yadda kufawa suka karanta wa ma yakhda'una illa anfusahum saboda wannan shine asali saboda anan mukhada'a din mutum ɗaya ne yayi shine wa ma yukhadi'una illa anfusahum in ka karanta wa ma yukhadi'una fa'ala ne yazo bi ma'ana fa'ala ko ka ce mazidi ne yazo bi ma'anar mujarrad in ka karanta wa ma yukhadi'una in ka karanta wa ma yakhda'una to ka karanta a asalin ma'anar mujarrad ne yazo da ma'anar mujarrad shi yasa kira'o'in suka zamanto guda biyu a wannan wajen wa ma yukhadi'una wa ma yakhda'una amma gu na farko din kira'ar ya zamanto daya yukhadi'una Allah da kira'ar dukkan waɗanda suka karanta saboda mukhada'a ce a wannan bangare guda biyu suna yaudaran Allah Allah yana yaudaran suna yaudaran mumunai mumunai suna yaudaran ta wani bangare yaudaran ya kasance a gefe guda biyu duka shi yasa aka yi ijma'in karanta yukhadi'una Allah na farkon nan da alif amma na biyun nan mukhadar yaudar takan komawa kan mutum da yayi su kansu shi yasa aka yi sabani akan wannan kira'a din wa wa zikrullahi fiha ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ciki tahsinun ana so a gyara ma'anan ma'ana Allah din ba zai yi a yaudare shi ba amma Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu bai ce yukhadi'una allazina amanu ba saboda da zara an kawo sunan Allah ta nan za a gane shaf magana nan babba ne Allah ma ba su kyale shi ba suna yaudaran sa to saboda haka ne Allah ya kawo sunansa yace yukhadi'una Allah wallazina amanu bai ce yukhadi'una allazina amanu ba وفي قراءة أو قراءة وما وما يخدعون وما يخدعون من قراءة كوفاوة وأن الإمام الشافعي تشيوا وما يخدعون الفتح من قبل الساكن وبعد الزكاة ونخيل كالحرف أو كالحرف الأول كوفاوة ابن عامر الشامي سكا كرنتا وما يخدعون سولا قراءكما سكا كرنتا وما يخادعون في قلوبهم مرض shakkun wa nifaqun cikin zukatansu akwai shakku da munafurci fa huwa yumridu qulubahum shakkun da munafurcin yana raunana zukatansu ay yud'ifuha yana raunana zukatansu saboda asalin marabtin a larabci shine raunanawa fa zadahumullahu marada sai Allah ya kara musu rauni da cuta da raunin imani bima anzalahu min alqur'ani da abin da ya saukar daga qur'ani da kufrihim bihi saboda sun kafirce da shi wannan kafircewa qur'ani shine ƙari ƙarin samun rauni sannan asalin munafircin da shakkun da yake zukatan su shine raunin su na farko da wala hum azabun alim mu'limun suna da azaba mai sa radadi bima kanu yukazzibuna bi tashdid saboda saboda abin da suka kasance suke karyatawa ai nabiyan lahi suke karyata annabin Allah yana nufin mafuli ne mahzufi yukazzibuna nabiyan lahi wa bi tafsiri kuma an karanta da tafsiri bima kanu yakzibuna yakzibuna ai fi qawlihim amanna a baya da suka ce amanna din amanna din saboda abin da suka kasance suna suna yin ƙarya da suka ce amanna din ma kanu ya tajibuna kira'a ce a kira'a ce ta kufawa jamhur sai suka karanta da ma kanu kazibuna wa idza qila lahum ay li ha'ula'i idan aka gaya wa wa'annan la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a bayan kasa bil kufri da yin kafirci wa ta'awifi anil imani da kuma hana yin imani qalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna mu masu gyara ne wannan abin da muke gyara ne ba barna bane saboda babu wani mai barna da yayi itirafin barna yake walaysa ma nahnu fihi bi fasad abinda mu muke akai muke yi a ciki din ba barna bane qala Allah ta'ala raddan alaihim sai Allah ya ce yana mayar musu da raddi ala litambihi ku ji ni sosai ko ku bani hankulanku sosai innahum humul mufsiduna su masu yin barna ne Allah anan ya kawo a jumla ismiya kuma ya kawo fasali ya kawo hum bai ce innahum mufsiduna ba innahum humul mufsiduna ya yi ta'asiri da ta'asiri domin ya tabbatar da su masu barna ne walakin la yash'uruna sai dai su ba sa shi'urin ba sa ji a jikinsu cewa wannan abin barna ne saboda haka ce sani walakin la ya'lamuna sani na kwakwalwa ne wanda haka san shi a kwakwalwa walakin la yash'uruna sani a jiki akwai abin da za ka yi shi ba daidai za ka ji jikinka ya ba ka kawai wannan abin bai ma ba kawai irin wannan shi ne shi'uri to su ba sa jin a jikinsu wannan abin da suke wannan abin da suke barna ne haka duk mutumin da batansa ya kai bata haka zai dinga shi wai za qila lahum idan aka ce musu aminu kama amanan nasu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ku yi imani kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani kalu sai su ce anu'minu za mu yi imani kama amana sufaha'u suke kiran sabon manzo Allah din sufaha'u aljuhalu jahilai yadda suka yi imani mu ma za mu yi imani irin su ai la naf'alu ka fi'lihim ba za mu aikata aiki irin su ba qala ta'ala raddan alayhi sai Allah ya ce yana mayar musu da murtani ala ku ji ni sosai innahum hum sufaha'u su ne su din ne sufaha'u masu wauta jahilai walakin la ya'lamuna amma ba sani ba san da cewa su ne sufaha'u ba لا يعلمون ذلك بالسند هكذا وإذا لقوا أصله لقي أصل في الشدة هدفت هدفت الضمة في أكثر ضمة للاستثقال سبب هنا ده نوي أكيا لقيو لقيو هنا ده نوي أكيا في أكثر ثم الياء سننكم أكثر أكثر يا لالتقائها ساكنة مع الواو saboda ita yaɗin ta haɗu da wau mai sukun ita kuma tana da sukun in ka cire in ka cire damnan da yake kan yaɗin to yaɗin ta zamanto harfin maddi laki laki sannan kuma wau ɗin da ke gabanta ɗin ita ma tana da sukun saboda ita ma harfin maddi ne gabanin a cire damma sai kasance sukuni biyu sun haɗu to tsakanin tsakani ya ya da wau akwai amanar cewa kowanne ya riga dan uwansa to wanda ya riga din shi za a juyewa idan ya in ya ce ta riga wau da sukun wau din sai a mayar da wau din sai a mayar da ita ya kamar yadda zai zo a nan gaba ka sayyi ka sayyi min sana'i idan kuma wau ce ta riga ya din sai a mayar da ita ya din sai a mayar da ita wau to saboda haka sai aka cire aka cire yaɗin sai zamanto laku kawai laku allazina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani kalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani sai su kawo da siga ta fiye domin su nuna cewa imanin ba na gaskiya bane wai za kalau minhum idan suka keɓance suka bar su wa raja'u ila shayatinihim ru'asa ru'asahum suka koma gun shedanin su shugabannin su wadanda su suke zuga suke daura su akan munafurci qalu sai su ce inna ma'akum fi dini mu muna tare da ku cikin addini sai su yi amfani da jumla ismiyya domin su nuna cewa tabbas su din suna tare da kafirai din a can kuma suka yi amfani da jumla fi'ili amanna domin su nuna cewa ba ba ba sa tare da mummunan inna ma nahnu mustahzi'una mu kawai mu kawai muna yi musu izgili mustahzi'una bihi muna musu izgili bi zahari imani da bayyana imani Allah yastahzi'u bihim Allah yi musu izgili ne ai yujazihim bi istihza'ihim zai musu sakayyan wannan istihza'i da suke wa mu'minai shine ma'anar istihza'in Allah wa yamudduhum yumhiluhum zai saurara musu fi tuguyanihim cikin shishiginsu tajawuzihim hadda wajen wucewa wucewansu iyaka da kufuri da yin kafirci ya amahuna ya taraddaduna suna kai kawo ta hayyuran saboda rudi hal yace wannan hal ne hal ne na damiri da aka yi jarrinsa fi tuguyanihim hala kaunihim ya'amahuna وكتي في طغيانهم مترددين ومتحيرين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يتولى النسون ولن نفكر في باتا تشريع نفكر في باتا تشريع shirya shi ne a matsayin kuɗi a wajensu batan kuma abin da za su saya sai suka ba da kuɗi wato shirya suka karbi abin da suka siya bata wannan ta hanyar isti'ara tasrihiyya ne ya kawo shi yasa yace istabdalu hadihi sun canja batan ne da shi shirya fama rajihat tijaratuhum wannan shi suke cewa tarhihi kasuwancin nan nasu ba ta yi riba ba ai ma rajihu fiha ba su yi riba ba a wannan kasuwanci bal khasiru sun yi asara ne asali shine ka ba da wani abu wanda kake ganin ba ba shi da amfani a gunka ka karbi abin da yake da amfani a wajen ka shine cinikayya to amma ka ba da abin da yake maka amfani sannan ka karɓo abin da baya maka amfani to wannan ba cinikayya bane asara ne limasirihim ila nari mu'abbadatu alaihim saboda makomansu zuwa wuta ne wacce za a dawwamar da ita a kansu wa ma kanu muhtadina ba su kasance masu shirya ba a wannan cinikayyar da suka yi fi ma fa'alu cikin wannan abin da suka aikata masaluhum sifatuhum fi nifasihim sifar su wajen munafircin su kamar salin da sauƙada auƙada naran kamar sifar wanda ya kunna wuta ne fi zulmatin cikin duhu falamma adaa'at anarat ma hawlahu da ta haskaka gefe gefensa fa absara ya gani wastadfa ya yi amfani da wutan wa amina mimman ya kafuhu sai ya tsira daga abin da yake jin tsoro da haban lahu zunuhi sai Allah afsa'ahu sai ya kashe hasken wa jumi'a damiru an yi jam'in damirin ne a nan mura'atan li ma'anan lazi saboda mura'ati ma'anan allazi wanda da muka ce man da allazi din ma'anan su jami'i ne lafazin su ne mufradi domin mura'atin da aka rida ma'anar sai aka ce zahaban lahu dununihi aka ce wa tarakahum ya bar su fi zulumatin cikin duhu aka ce kuma la yubsiruna aka kawo jami'i ba sa ganin komai amma a farko ya yi mura'atin lafazin allazi din ne sai ya ce كمثل الذي استوقد استوقد يكاو ضمير مفرد سيتي فلما أباد ما حوله حوله وشي حولهم با saboda duba lafazi a nan kuma ƙarshe sai ya duba ma'ana ma haulahum ba sa ganin abin da yake gefe da su mutahayyiri na anistareti su suna rudaddu daga barin hanya sa'ifi na suna masu jin tsoro fakazalika haulai su ma wayannan munafikan haka suke haka suke kuma amanu bi izhari kalimatul iman sun imani da bayyana kalmar imani fa idza matu in suka mutu kuma ja'ahum al-khawf wal azab sai tsoro da azaba sai ya zo musu summun ay hum summun yana nufin summun din khabar ne da mutadai mahzuf shine hum summun su kurane ne jam'i ne na asam anil haqqi daga gaskiya fala yasma'unahu sama'a qabulin ba sa jin gaskiya ji na karba bukumun jam'i ne na abukam abukam kursun kenan jam'i na akharas anil khairi su bebaye ne fala yaqulunahu ba sa fadan alkhairi ummin kuma jam'i ne na a'ama a'ama ummin su makafi ne an tarikin huda daga hanyar shirya fala ya raunahu ba sa ganin shi fahim la yarji'una an baradati su ba za su dawo daga bata ba aw masaluhum ka sayyidin aw din harfu aqasi aw masaluhum sifar su ka sayyidin yayin da zaka gane cewa masal din ma'anarsa ba mislu bane shi an hada shi da ka ka tashbihi kafa tashbihi da tamthil shi masal din ana nufin sifa ne shi yasa Allah ce walillahi masalul a'la walillahi masalul a'la in kamanni ne ya Allah ba shi da kamanni ne da ke almasal din sifa ne shi walillahi masalul a'la shi ne anan yace au ka sayyidin ko kuma ka ce sifar su sifar wa'annan mutane munafikai ka sayyidin kamar sifar ruwan sama ne aika ashabi mafari ma waɗanda ake musu ruwan sama wa asluhu sai wibun kamar yadda ɗazu muka yi bayani ya dawau ya dawau ne ya dawau ya ta riga wau da sukuni shi kenan sai mu mayar da wannan wau ɗin ta zaman toya sai a ce ka sayyidi ka sayyidi inda wau ce ta riga ya da sukuni sai mu mayar da wannan ya ɗin kuma wau duk wanda ya riga dan uwansa ta hukuncin nashi to shine anan aka ce au ka sayyidin aka mayar da waudin ya min saba ya subu asalin filin daga saba ya subu ne ma'ana nazala yanzilu ay yanzilu min as-sama'i as-sahabi saboda haka ce as-sama ana nufin asalin luli can wancan sama sannan ana nufin duk abin da yake sama da kai shi ma sama ne shi aka kira gajimare sama saboda yana sama da mu fihi ai fi sahabi cikin wannan gajimaren abinda yasa yace fi sahabi saboda as-sama din na asali din muannasi dake anan as-sama din ba saman asalin ake nufi ba gajimare ake nufi sai aka kawo damirin gajimaren ba damirin saman ba saboda inda damirin saman za a kawo fiha za a ce saboda sama din mu'annas ne wasta mari wa ma bana ha ma bana ha ba ma bana ba zulumatun cikin gajimaren akwai dufu mutakasifa a ninninke dufu kan dufu a harhaɗe wara'adun kuma ciki akwai akwai ƙara ko kuma ciki akwai mala'ika wanda aka wakilta shi mai duba ya duba gajimare ana ce mishi ra'at wakila sautuhu wasu kuma suka ce a muryan wannan mala'ika shi ne ake ce mishi ra'at wa barkun ciki kuma akwai walkiya lama'an lama'an sautihi wa walkiyan muryarsa allazi yazjuruhu bihi wanda yake tsawatarwa gajimaren da wannan murya din kaga ya faɗi zulumar ya faɗi rad ya faɗi barko yaj'aluna ai ashabu sayyidi masu wannan ruwan saman da ake zubo musu ne yawa din nan suna sanya asabi'ahum ai anamilaha suna sanya kan yatsun su ba yatsun ba fi azani cikin kunnuwan su saboda yatsa gaba ɗaya din ba zai shiga kunne ba sai dai kan yatsa shi ne yake iya shiga kunne ya toshe kunne din saboda haka wannan suke cewa itlaqul kulli wa iradatu juz'i anan an faɗi yatsun gaba ɗaya amma na nufin wani bangare wani juz'in yatsu shi ne a nan kan yatsu kenan min ajli sawa'iqi saboda ƙara shiddatu sautin ra'ad tsananin ƙaran aradu li Allah ya sama'uha saboda kada su ji suke sa kan yatsun cikin kunnuwansu hazara hazaral mauti saboda tsoron mutuwa min sama'iha daga ji saboda idan ƙara ya yi oba ka ji zai tafi da ranka kawai sai ka mutu saboda haka sun tsoron mutuwa sai su tushe kunnuwa kazalika haulai su ma wayannan munafikan haka ne idza nazala alquran idan qur'ani ya sauko wa fihi dhikru alkufr mushabbahi bil zulumat ciki akwai ambaton kafirci da aka kamanta shi a wannan tashbihi da da dufu wal wa'idi alaihi almushabbah bihi bil ra'd akwai wa'idi sakamakon kafirci kuma na shigan wuta wanda aka kamanta shi cikin wannan aya da ƙara wal hujjajil bayyinati akwai hujjoji bayyanannu al mushabbahati bil barqi wanda aka kamanta su cikin wannan tashbiha da walqiya yasudduna azanahum suna toshe kunnuwansu bi Allah yasma'uhu saboda kada su ji fayamilu ila al imani su karkata zuwa imani wa tarki dinihim su karkata zuwa barin addininsu wa huwa indahum barin addinin nasu shi kuma a wajensu mawucin mutuwa ce saboda haka nan ya fito mana da waɗancan tashbihar ne da sifofin da kuma sifofin waɗannan munafikai wallahu muhitun bil kafirin Allah yana kewaye da kafirai ya musu ƙawanya ba za su iya kubcewa su gudu su je wani gun da ba shi ba ilman a saninsa ya yi musu ƙawanya wa kuduratan a ikonsa ya musu ƙawanya fala ya hutu na ba za su iya kuce masa ba duk inda suka shiga ya kadu ya kurubul barko saura kaɗan walƙiyan ya safu a busararmu ya ɗauke ganin ya akudu ha da sur'a ya ɗauke da sauri shi ne hafu kenan ɗaukan abu da sauri kullama a ba'a lahum na shaufihi koyaushe idan wannan wasiyan ya haskaka ga musu gaba sai su tafi a ciki sai su tafiya ai fi dau'i su tafi cikin hasken wannan wasiyan wai za azlama alaihim in ya musu duhu kuma wasiyan ya dauke kamu sai cik tsaya wa kafu sai tsaya tamsilin yace wannan buga misali ne li ij'aji ma fil qur'ani min al hujaj qulubahum yadda abin da yake cikin Qur'ani na hujjoji yake girgiza zukatan wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yushibuna da kuma gaskanta wanda suke wa abin da suka ji a cikin Qur'ani daga abin da suke so wa wuqufihim amma yakrahuna da kuma tsayuwan su akan abin da ba sa so ma'ana sun kasa nemawa Qur'ani din matsaya takamammiya guda ɗaya wani lokaci za su ji shi fa abun gaskiya ne wani lokaci za su ji shi wannan abu fa ba mai yiwuwa ba ne to shi ne aka buga misali da wannan wanda wannan ya ga haske ya fara tafiya haske mai tsawo ko ya tsaya cif walau sha Allahu da zahaba bi sam'ihi Allah ya ce da Allah ya so zai tafi da jinsu bi ma'ana bi ma'ana asma'i jinsu na zahirin ma Allah subhanahu wa ta'ala in yaso zai tafi da shi wa absarihi da kuma ganin su a zahirati na zahiri kamar zahaba bil batina kamar kamar yadda ya tafi da ganin su da jin su na batini inna Allah ala kulli shay'in sha'ahu Allah akan duk wani abin da ya so kadiri ne iko ne wa minhu daga cikin daga cikin abin da in yaso zai iya aikatawa zahabu ma zikira tafiyar da abin da aka ambata na jinsu da kuma ganinsu waɗannan ayoyi zuwa wannan wajen su ne ayoyin da suke magana akan munafikai akan munafikai suke magana a duba za ka ga ayoyin guda goma sha guda goma sha uku suna magana akan munafikai sai Allah ya fara bayani akan tsantsan tauhidi ya ce ya ayyuhan nasu ai ahala makka ya ku mutanen makka wanda ayoyin farko suka tsoka kansu ubudu wahidu rabbakum allazi khalaqakum ku kadaita ubangijin ku wanda ya halice ku an sha'akum ya kirkire ku walam takunu shay'an ba ku kasance komai ba wa khalaqa allazina min qablikum kuma ya halici waɗanda suke gabanin ku la'allakum tattakuna bi ibadati domin ku kare kanku daga shiga wuta bi ibadati da ibadati iqabahu uqubarsa wa la'alla fil asli yace asalin ma'anar da Allah a larabci li taraji shine na tsammanin abu wa fi kalamihi ta'ala a magana Allah kuma li tahqiqi na tabbas ne ba ba na tsammani ba الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا وندا يحل تامك دا دور قصا فراشا أما تين شنفدا شنفدا أي بساطا مفترش شنفدا دا أي شنفدا لا غاية لا غاية في الصلابة بامتولي سوسيبا أو أو الليونة كما باملوشي بني سوسي سكتكيا فلا يمكن الاستقرار عليه يد زي كسن شي بلا إلى زما كيبا إن يتولي سوسي بلا إلى زما با إن يلوشي سوسي بلا إلى زما با في زمن سوسا كفتيا يد زا إلى زما كي والسماء بناء سقفا الله كما يحدث السماء يما يد إتروسي وأنزل من السماء ماء يسوكر ruwa daga sama fa akhraja bihi da wannan ruwan sai ya cire min anwa'i samarati daga nau'o'in 'ya'yan itatuwa riskan lakum don su zamanto muku arziki ta akulunahu kuna cin wannan arzikin wa ta'alifuna bihi dawabbakum kuma kuna kiwata dabbobin ku da shi fala taj'alu lillahi andadan saboda haka kada ku sanya wa Allah abokanan kishiyoyi shuraka'a abokanan tarayyatin ibadati cikin bauta wa antum ta'lamuna ko kuma kuna sane annahu al-khaliqu shine mahalici wala takhluquna ku ba ku halitan komai wala yakunu ilahan kuma kun san da ba wanda zai zamanto abin bauta illa man yakhluqu sai wanda yake halitta shine yake zamanto abin bauta wa in kuntum fi raibin shakkin mimma nazzalna ala abdina in ku kuna cikin wani shakku daga abin da muka saukar wa bawanmu Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Qur'ani daga Qur'ani annahu min indillahi in kuna shakkun cewa abin Allah yake fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da wata sura irin sa ai al-munazzal min mislil munazzal irin wannan wanda aka saukar sura daga irin wannan abin da aka saukar min bil bayani min din na bayani an yi bayani irin suran da ake so sauka da min din ne ai hiya misluhu wannan surar ta kasance irin sa ne irin abin da aka saukar ne fil balagati wajen balaga wa husnul nazmi da tsarin kyan tsari wal ikhbari an ghaibi da kuma ba da labarin ghaibi wa suratu idan aka ce sura kifa'atu wani yankin jumla ne wani yankin jumla ce da ha awwalu akhir tana da farko da ƙarshe aqalluha mafi karancin ta salatu ayat ayin guda uku wani shi ake cewa sura wad'u shuhada'akum alihatakum allati ta'budunaha ku ku kira shedunku su ne allolinku waɗanda kuke bautawa min dunillahi banda Allah a ciki ai min ghairihi da ke wasu daga cikin suna cewa Allah ɗin ma abin bauta ne tare da wayannan gumaka to su bar Allah ɗin su kira gumakan kawai banda Allah sai sa Allah yake min dunin lahi saboda ya yi bayanin mazhabar wasu daga cikin wasu larabawa ba sa ganin akwai Allah wasu kuma suna ganin Allah akwai shi tare da wayannan gumakan kuma to ga wayannan ne yake magana cewa to su bar Allah da suka masa tarayya din su kira gumakan tsura su musu wannan aiki sai ta ce min duni layi in kun tusa da fina in kun kasance ai min ghairihi li tu'inakum saboda su taimake ku in kun tusa da fina in kun kasance masu gaskiya ne fi anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama halahu ya faɗi wannan wannan qur'ani min indi nafsi a kashin kanshi shi ya kirkira fafa'alu dalika kuma ku aikata ku kirkira kuma fa innakum arabiyyun ai kuma larabawa ne fusaha'u masu fasaha misluhu irinsa saboda haka kuma ku yi in dai har shi ne yayi walamma ajazu an zalika da suka kasa wannan qala ta'ala sai Allah ya ce musu fa in lam taf'alu idan ba za ku yi aikatawa ba ma zukira abin da aka ambata li'ajizikum saboda kasawanku walan taf'alu zalika abadan to ba za ku iya yi ba har abada bi zuhuri ijazihi saboda gagaransa ya bayyana itiraf yace wannan itirafi ne abin da yake nufi asalin magana shine fa in lam taf'alu fattaqun nara fa in lam taf'alu fattaqun nara idan ba za ku iya yi ba to ku ji tsoron wuta ku karɓi wannan addini to shine a tsakanin sai aka kawo walan tafadu abu ne da ba za ku taɓa yin sa ba dama an ce ku yi ne saboda a nuna muku ku yi ku kasa a kure ku amma ba dan wai za ku iya yi bane aka ce ku yi fattaku bil imani billahi da yin imani da Allah wa annahu laysa min kalamil bashar da kuma imani cewa shi ƙur'ani baya daga maganar ɗan adam annara ku tsoraci wuta allati wa kuduha wutar da irarenta abin da ake fura ta da shi annasu mutane ne alkufaru kafirai a nan umumu ne uri da iya kusu ba dukkan mutane ba kafirai wal hijaratu da kuma duwatsu ka asulani minha kamar waɗannan gumakan su ɗin yana daga ciki ya'ani annaha ita wuta ɗin mufridatul harara tana da zafi wanda ya wuce gona da iri tattakadu ko au tattakidu bima zukira tana kunnuwa da wannan abin da aka ambata la kanari duniya ba kamar wutar duniya ba shi tattakidu take kunnuwa bil haɓari da kirare wa nahawi da makamancinsa wa iddad huyat an tana da ita wannan wuta din bil kafirina ga kafirai ya fassara ma'anan annasu din ne na baya da aka ce wa qudu hannasu karka zaci dukkan mutane ne sai Allah ka sai ce wa iddad lil kafirina don an cewa annasu din wancan kafirai ake nufi ba dukkan mutane ba yu'azzabuna biha ana azabtar da su da ita jumlatun musta'anifatun wata jumla ce mai zaman kanta ma'ana da kace wa quduhan quduhan nas wal hijara jumlan nan ta gari sai uiddat lil kafirin jumla ce mai zaman kanta aw halun lazimatun ko kuma hal ne lazimi kai iradi ta jumla ce haliya lazimi aka ce hal lazima hal ɗin da ba ta iya rabuwa da sahibinta shi ne ake cewa hal lazima in ka ce hal lazima jumla ce ba mai zaman kanta ba tana da alaƙa da jumlar da ta gabata kamar ya ce ne kiraren kiraren wannan wuta ɗin kafirai ne da duwatsu yayin da aka tana yayin da aka tana data ga kafirai wa bashir أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله كباوا ودن سكي إيماني بشارة كباس لاباري ودن سكي قسكن تعالى وعاملوا الصالحات من الفروض والنوافل سكي أيكة أيكة صالحي لك فرلي جنات الفري أن بأن لهم جنات سنادى الجنة حدائق وسجراكي ذات شجر masu bishiyoyi wa masakina masu gidaje gine-gine ta jiri min tahatiha ai min tahati ashjariha ta karkashin bishiyoyi bishiyoyinta wa kusuriya ta karkashin manya-manyan gidajenta al'anharu ai al-miyahu fiha ruwa koramin ruwa suna gudana wannan haru aka ce annahar al-mawdi allazi yajri fihi al-ma' gurin da ruwa yake gudana a ciki shine nahar da annan ma'a saboda ruwa yan huruhu ai ya hasiruhu yana tona shi yana tona wajen wa isnadu jari ilaihi danganta ko nasabta gudu da shi majazin majazi saboda aka ce abu yana gudu abin da yake da kafa kafafuwa Eh, ruwa kuma bai da kafafuwa sai zaman to majazi ne mu danganta shi gudu ba hakika ba ne majazi ne kullama ruziku minha ko yaushe aka arzuta su minha daga wannan daga wannan gidan aljanna a utainu min tilkal jannat aka ciyar da su daga 'ya'yan bishiyoyin wancan aljannan min samaratin daga wata 'ya ta bishiya rizkan wani arziki aka arzuta su qalu sai su ce hadha allazi ai mislu ma ruzikana min qabl ai wannan shine shigen abin da aka arzuta mu dazu ai qabla hu fil jannati dazu a aljanna litashabu litashabu fi simariha saboda kamannin da 'ya'yan suke da shi bi karina yace abin da yasa yace min qablu din a cikin aljanna ne dazu saboda dalili da karinar wa utubihi ai ji'u bi rizqi an zo musu da arzikin ne mutashabiha waɗanda suka yi kama da juna yushbihu ba'dahu ba'dan launan a launi suna kama da juna wa yakhtalifu ta'aman sannan a ta'ami a dandano suna sabawa da juna abin da wannan fasarar imam suyuti cewa min qablu din a nan gidan aljanna ne misali yanzu a kawo 'ya'yan itatuwa idan an jima kaɗan aka kawo sai ka sha irin su ne da su aka kawo alhali shakalin ne ɗaya inda za ka ɗanɗana za ka ga testin daban-daban ne wasu malaman tafsiri suka fassara cewa hazal da ziru zikina ne kabulu ɗin shi ne wannan shigen abin da aka arzuta mu gabanin wannan rayuwa ta lahira a duniya domin su nuna cewa duk abin da ake da shi a nan duniya to akwai original su a lahira wannan din jabunsa ne bambancin original sa da jabunsa a jabun akwai sinadari marar kyau a ciki saboda haka ne me kyan in yi jijiji sannan marar kyau din dangin ruwa sai ya zama fitsari dangin abinci sai ya zama ka baya wancan kuma gaba ɗaya sinadari ne mai kyau in ka ci zai bi jiki ne gaba ɗaya zai bi jiki gaba da shi yasa ba fitsari ba ba haya din a gidan aljanna ƴaƴan ne original ne kyau sinadari ne mai amfana gaba ɗaya a ciki wasu suka fassara haka walahum fiha sannan su suna da a cikin ta azwajun min al-huri wa ghayriha suna da mata daga hurul iyin da kuma wani su saboda aljanna din ba hurul iyin bane kadai hurul iyin din Allah ya kirkire su ne ya yi su ya yi su ne kawai shi ne inna an sha'ana hunna in sha'a kenan kawai zama aka yi aka kirkire su to hurul ilm to akwai mata irin na duniya wanda suke ibada kuma aka sa su gidan aljanna ne shi yasa yace min huri wa ghairi hadu mutahhara su kuma tsarkaka ne min alhaidi wa kulli qadari daga haila da kuma duk wani kazanta وهم فيها خالدون sannan kuma su dawwamammu ne a cikin a cikin ta ma su suna abada za su zauna har abada ne la yafnauna ba za su kare ba wala yakh wala yakhrujuna kuma ba za su fita cikin gidan aljanna ba wa nazzala raddan li qawli al-yahudi sai wannan ya sauka saboda raddi ga kaulin yahudawa lamma daraba Allahu al-masala bil-dubabi yayin da Allah ya buga misali da kuda fi qawlihi wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuda ya kwace musu wani abu wal ankabut kuma ya buga misali da gizo gizo fi qawlihi cikin kamasal al ankabuti sai suka ce ma arada Allah bi zikri hadhihi hadhihi al ashiya'i khasisa me Allah yake nufi da ambaton wayannan abubuwa makaskanta فأنزل الله في أمر يسوكر دوانا إن الله لا يستحي أن يجرب يجعل مثلا الله بايا كنير يا سنيا ولمثالي مفعول الأول مثلا إن في مفعول من فرقه na yadriba wanda yake da ma'ana na yaj'al ma ma din kuma yace nasiratun mawsufatun nasira ce mawsufa bima ba da abin da yake in aka ce ma ma nasira ana nufin ma din da ta zo da ma'ana na shay'an kamar ya ce inna la la yastahi an yadriba masalan shay'an ba'udatan shay'an din shine nakira din da yake magana ma bi ma'ana shay'an shine ma nakira kenan da yace mawsu mawsufatun bima ba'daha bima ba'daha din shine ba'udatan ba'udatan din shine na'ati na'ati na shay'an din kenan wannan ɗaya daga cikin wajihin irabi ne ya maka maf'ulun sani shi kuma sai ya zamanto maf'uli na biyu din masalan maf'uli na farko ما نكرة نكرة نكرة موصوفة بما بعدها مفعول نبيه أي أي مثل كان معنى شيء كما وإن إلي مثالي لألا بايا جنكم يعني بقى وإن مثالي شيء معنى روان الإراج كنا أو زائدة كوكما كشي ماد زائدة شيء لتأكيد الخاصة ومن أكرفة وأن كفكنش مثلا ما كما وإن إلي مثالي kuma wanda ya misali ya zama to maɗin za'ida shi kamar wanda yake zuwa kalilan ma kalilan ma ya ta zakaruna fama ba da ha abin da ya zo bayan ta ɗin shi ne ba'udatan kenan almaf'ulu sani yana nufin idan ka ce maɗin za'ida ce ba'udatan ɗin shi ne maf'uli na biyu maf'uli na biyu mufradul ba'ud ne mufradi ne na ba'o in ka cire ta sai ya zamanto jam'i in ka sa ta sai ya zamanto mufradi ba'uda kenan kamar yadda ɗabi'a ce ta duk wani ismin jinsi in ka ce babbatun kwaya ɗaya in ka ce bab ka cire ta da yawa in ka ce bakaratun saniya kwaya ɗaya in ka ce bakar shanu kenan da jajatun ɗaya da jaj kaji da yawa wannan tabi'a ce ta duk wani ismin jin wa huwa sigarul buk shine kananan buk buk din shi ma fasila ce ta sauro tukunnan shi babba ne shi babba ne shi ma ana cewa albukka ɗaya kuma jam'i sai a ce albuk a cire wannan tagar manya-manyan sauro ne wanda su ba sa cizo ko cizon su baya sa cututtuka ake ce musu bukka jam'i kuma buk kananan kuma ake cewa ba'udatun jam'i kuma ba'u fama fauqaha ka kama daga saurin har zuwa sama ka kama daga saurin har zuwa sama wasu suna cewa fauku din anan imana ta hasir ka kama daga sauro har zuwa ƙasa ma'ana komin kaskancin abu komin kankantansa Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunya ya buga misali da shi saboda shi ya halicci abin shi ya san hikimar da yake ciki shi ne anan ya ce ai akbara min ha ai la ya turuku bayanahu lima fihi min al-hikami ba zai bar bayanin sa ba saboda abin da yake ciki na hikimomi fa fa amma allazina amanu wa'inda suka yi imani fa ya'lamuna annahu ai al-masal wannan misali din da aka buga al-haqqu sabitu abu ne tabbatacce alwaqi'u mawqi'ahu wanda ya samu gurbin zamansa min rabbihim daga wajen ubangiji su yake wa amma alladhina kafaru wa inda kuma suka kafirce fa yaquluna sai su zo suna cewa ma za arada Allah me Allah yake nufi bi hada da wannan masalan da yake buga misali anan masalan din tamyizi don haka idan ka ce ماذا أراد الله بهذا مغنى يشكى تكون يشي مثلا da wannan misalin da yake yake bugawa ne yake nufi shi yasa yake tamyizu ne ai bi hazal masal asalin magana shine ma za arada Allah bi hazal masal shine asalin magana me Allah yake nufi da wannan misali hukunan idan aka ce ma za arada Allah bi haza matsalan ɗin ya fi ta'aki ya fi ƙarfafa magana wa ma istifhamin inkari yace ma anan istifhami ne na inkari mubtada mubtada ne za kuma bi ma'anar ladhi ya ya zo ismul mawsul ne bi ma'ana allazi bi silatihi in ka hada da silarsa abin da ake nufi da silarsa filin da ya zo a bayan zaɗin shine arada Allah din arada Allah din yace khabaruhu sai zaman to khabar dinsa ai ayyu fa ayyu fa'idati wanda ko ta fa'ida ce a cikin wannan qala Allah ta'ala fi jawabihim sai Allah yake fada wajen ba su ansa yudillu bihi fa'idar wannan shine بهذا المثل ينا فتر وهذا وان المثل كثيرا عن الحق ديوا daga gaskiya bi kufrihim bi bi kufrihim bi saboda kafirce kafirce wansu da shi wa yahdi bihi da wannan misalin kuma yana shigetar da kasiran da yawa min almu'minina daga mu'minai bi tasdiqihim bi saboda gaskanta su da shi wa ma yudillu bihi ba zai batar da kowa ba da wannan misali idan fasiqina الخارج من أنطاته ولم تكيفتا كركشين جيجا قريش الذين نعس نعس من الفاسقين أي إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله ما أحده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم القول يمسو يدوك دسو a cikin littattafansu na imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke warware wannan ahadi min ba'di misafihi tawkidihi alaihi bayan an karfafa musu wannan ahadi wa yaqta'una ma amara Allah bihi suna yanke abin da Allah ya bada umarni shi sai yace an yi sala min al-imani bin nabi war rahim wa ghairi dalika وأن بدل من ضمير به yace an ɗin badali ne daga zamiri asalin maganin kenan wa ya kafauna ma amara Allah bi an yusala ma amara Allah bi an yusala ai ma amara Allah bi isali ko ma amara Allah bi wasli bi wasli haka ce wa an wasilatu ha fi ta'wil mazdar fi mahalli jarr majrurun bi ba'i badalun min al-tamir al-majrur biha haka za ka ci abinsa wai suna yanke abin da Allah ya ba da umarnin su sada shi abin da Allah ya ba da umarnin su sada shi din shi ne imani da ma'aiki shi ne kuma sada zumunci ba rikice-rikice da yaƙe-yaƙe da hayaniya da ke kasancewa tsakanin larabawa ba wa yufsiduna fil ardi bil ma'asi suna barna a bayan ƙasa da sabo والتعويض عن الإيمان دكما كور واد الإيمان أولئك الموصوفون بما ذكر وإن ودن دعك صفا تاسد أدن دعك أنبتا هم الخاسرون من ما تؤثار من ما تؤثار لمصيرهم إلى النار المعبدة عليه saboda komawansu ga wuta wacce ake dawamar da ita a kansu kaifa takfuruna ya ahada makka yaya kuke kafircewa ya ku mutanen makka billahi da Allah wa kad kuntum a amwatan alhali da kuna matattu muqafan kuna mani mataccen abu fil afdadi cikin tsotson maza fa ahayakum yazo ya rayar da ku fil arhami cikin mahaifa wa duniya da kuma duniya bi nafsi ruhi fikum ta hanyar busa rai a cikinku walittifamu da ta'ajjubi ya ce wannan istihami na ban mamaki ne min kufuri na kafirci ma kiyamin qur'ani tare da dalili ga dalili hujja ta tabbata kuma suka kafirce shi yasa Allah yake mamakin wannan au litawbihi ko kuma na tsawatarwa dan me dan me kuke kafircewa Allah dan me kuke kafircewa kuma yumitukum sannan yake ɗaukan rayukanku idan tihai ajalikum yayin da ajalinku ya cika kuma yuhyikum sannan kuma yuhyikum sannan zai rayar da ku bil ba'athi da tashin ku daga kabari kuma ilayhi turja'un sannan kuma za ku dawo zuwa gare shi turadduna ba'da al ba'athi za a mayar da ku bayan an tashe ku daga kabari tunjazikum tunjazikum zai muku sakayya bi amalikum da ayyukanku wa qala dalilan ala al-ba'th lamma ankaruhu yake cewa domin ya bada dalili akan tashin alkiyama yayin da suka yi inkarinsa sai ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shi ne wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa ai al ardi wa ma fiha abin da ke cikin ƙasa da ƙasa din ya halitta muku ƙasa din da abin da yake cikin ta jami'an gaba ɗaya ƙasar da abin da yake cikin ta din gaba ɗaya ya halitta saboda ku litantafi'u bihi saboda ku amfana da shi wa ta'tabiru kuma ku san Allah da shi ku yi tadabburi ku yi itibari ku san dan lalle akwai wani da ya halicci wannan abubuwa thumma stawa ba'da khalqi al-ardi sannan kuma sai ya nufi ai qasada ila sama'i sai ya nufi sama bayan ya gama hadisan ƙasa sai ya nufi sama fasawwahunna sai ya daidaita su الضمير يرجع إلى السماء ضمير الجمع ينا كوما وزوى السماء لأنها في معنى الجمع العائلة إليه سبودا السماء إن أنا كودا مفردين ينا دوكدا معنى الجمع دا يكي كومو واجريش أي سيرها يا يا يا ديدي تاسو كما في آية أخرى كما يبدو أتمنى آية فقضاهن ya mayar da su ya hukunta su saba a samawati sannan guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne na komai da komai ma'ana bayan ya halici sama ne sai ya je ya halici bayan ya halici kasa tukunan ya zo ya halici ya halici sama shi ne wanda wannan aya da kuma aya cikin suratul fussilat suke nunawa mujmalan ya san komai a dunkule wa mufassalan kuma ya san komai filla filla afala ta'tadiruna ba za ku yi la'akari ba anna al-qadir ala khalqi dalika ibtida'an wanda yake da iko akan halittar wannan babu su kwata kwata wa huwa a'zamu minkum ko inna abubuwan da aka halitta sun fi ku girma qadirun ala i'adatikum yana da iko ya dawo da ku kullum ba babu ku bane kuna nan a cikin ƙasa kawai dawo da ku ne zai ba zai iya yin wannan ba shi da ya halici wayancan kwata-kwata ibtida'an babu su ko kuma dawowa da ku kawai za a yi ba za ku yi la'akarin cewa zai iya yin haka ba zuwa nan ne bayani akan tauhidi cikin waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayoyi goma sha ɗaya yake bayani akan tauhidi sai shiga kissa ta a hadisan annabi adamu alaihi salatu wasalam da kuma iblis da abin da ya wakana a wannan tsakani wani kurka tuna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna iz qala rabbuka lil mala'ikati yayin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni ne sanya wani khalifa ne a bayan ƙasa ya kulufu ni fi tanfizi a hakani zai wakilce ni wajen zartar da hukunce-hukunce na fi ha a cikin ƙasan wa huwa adam shi ne annabi adam kalu sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha zaka sanya waɗanda suke barna a ciki ko wanda yake barna a ciki bil ma'asi da sabo wa ya suku dima'a za ka sanya cikin ƙasan wanda zai zubar da jinanai yuriquha zai kwararar da jinanai bilkatli da kisa kama fa'ala banu jan kamar yadda 'ya'yan aljani aljani suka aikata aljan din wani ne wanda aka halitta gabanin halittar annabi adam yana da zuriya shi dan yadda annabi adam yake da zuriya suka yi barna suka yi kashe-kashe a idan mala'iku to shi ne su mala'iku suke cewa za ka zo ka maimaita abin da kai a baya shi iblis din ma kansa din a cikin wannan halitta ne ba kamar yadda galibi muke daukan cewa shi iblis din shi abuja a abujin ne kamar yadda wasu malamai suka tafi akan wannan amma kauli sahihi shi din ma a wannan jinsin ya fito asalin tushen wannan jinsin Qur'ani ko wani dalili bai bayyana shi karara ba wa kanu fiha su su su banul jinsin sun kasance a doron ƙasa ne falamma afsadu da suka yi barna arsalallahu alaihim mala'ikata Allah ya aika musu mala'iku fataraduhu sai suka kore su idan jaza'in zuwa tsibirai wal jibali da kan duwatsu wa nahnu mu nusabbihu muna tasbihi mutalabbisina bihamdika a cuɗanye da gode mata ma'ana ba ma yin tasbihi tsura ba ma yin godiya tsura duk lokacin da muka yi godiya to za mu haɗa da tasbihi in muka yi tasbihi za mu haɗa da godiya shine nusabbihu bihamdika ay naqulu subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu laka nunazzihuka muna tsarkaka ka amma la yaliku bika da abin da bai dace da kai ba ba ma yin sako ma'ana fallamu za'ida lamu in ce za'ida ne asalin sa wa nuqaddisuka wa nuqaddisuka wal jumlatu hal jumlar kuma jumla ce hali ma'ana alhali wa nahnu alhali mu muna yin kaza ai fa nahnu ahaqqu bil istikhlafi mu ne muka fi cancanta da wakilce ka mu zaman to khalifofin ka qala ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace inni a'lamu ma la ta'lamu ni ai ina ni masani masani ina sani da ina sani da abin da ku ba ku sani ba min maslahati daga maslaha fi ikhlasi adam maslahar da ke cikin khalifantar da annabi Adam wa anna zurriyatahu sannan kuma ni ne mafi ku sanin cewa zuriyarsa fihi min muti'in wal asi a cikin ku akwai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai ne sabo Allah subhanahu wa ta'ala fa yazharu al-'abdu bainahu sai ne kuwa sai ka ga masu sako ga masu sai a suke faƙalu sai suka ce lan ya kuluka rabbina halkan akrama alaihina Allah subhanahu ta'ala da zai halitti wani halitta wanda ya fi makaranci wala a'ala ko ya fi musani da ina bisabafina da kuma saboda mun rigaye shi wa ru'yatina ma lam yarahu sannan kuma mun ga da yawa daga cikin abin da shi bai gani ba fa khalaqat fa khalaqat ta'ala adama ya Allah subhanahu ta'ala sai ya halici annabi adam min adini al-ardi ay wajhiha daga fuskan kasa sai ta ake ce mishi adam bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha ya damki damka daga duk nau'o'in launonin ƙasa gaba ɗaya wa ujjinar bilmayi aka dama da ruwa al-muftarifa ruwa daban-daban wa sawwahu sai daidaita shi wa nafaka fihi ruha sai ya busa rai a ciki fasara hayawanan hassasan sai ya zamanto dabba mai motsi ba da an kana jamadan bayan ya kasance gaskadare baya mu wa allama adam al-asma'a ay asma'a al-musammayat Allah sai ya sanar da annabi adam sunayen abubuwan da suke da suna kullaha gaba daya hatta al-qas'a hatta al-qas'a har da kusko wal qusai'a ma'ana qas'a babban kusko wal qusai'a kuma da karamar kusko tasgiri na qas'a din والفصوى والفصية فصوى دين فصوى دين شيني شيني بوزوزو فصوى بوزوزو كريم فصوى babba fusayya kuma karami ana ce mishi alfusa'a sannan kuma ana ce mishi faswa in ka ce faswa babba in ka ce fusayya kuma shine karami tasgirin sa kenan tasgirin sa kenan an kira shi wannan ne saboda yana da karni yana da wari yana da karni yana da wari wani mifara da kuma abin ɗebo ruwa kamar moda kenan har da moda bi an alqa fi qalbihi ilmaha Allah ya jefa ilmin wayannan abubuwan gaba ɗaya cikin zuciyarsa thumma aradahum ay al musammayati sannan sai ya nuna su ya fito da su ya nuna su bai na abubuwan da suke da su na aka da annabi adam wa fi taghlibul ukhala ciki akwai zalla ba rinjayar da wa abubuwan da suke da hankali sai sai ya kawo dalilin masu hankali sai ce sunna aradahum a cikin abubuwan da aka sanar da annabi adam sunayen su din akwai abubuwa masu hankali kamar sunayen mala'iku sunayen aljanu sunayen abubuwa da haka masu hankali akwai sunayen abubuwa kuma wanda ba su da hankali irin su kwasko karaminsa da babbansa ko kuma buzutsu da muke magana a kai akwai ire-iren wannan to sai aka zallaba abubuwa masu hankali sai aka ce sun ma'aratahum aratahum alal mala'ika alal mala'ikati ya nuna wa mala'iku faƙada da hun tafkitan sai ya ce musu saboda ya kure su ya ga kwakwafinsu an ji uni ku bani labari akhbiruni bi asma'i haula in sammayat sunayen wa'annan abubuwa da aka sa musu suna in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya fi anni la akhluqu a'lama minkum cewa ni ba zan halicci wanda ya fi ku sani ba wa annakum ahaqqu bil khilafa in kuma kuna da gaskiya ku kuka fi cancanta da khalifanci wa jawabu sharti jawabin sharafi na in din dalla alaihi ma qablahu abinda yazo gabanin sa shine zai nuna shi ai in kuntum sadiqina fa anbi'uni in kuntum sadiqina fa akhbiruni shine dalla alaihi ma qablahu قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك muna tsarkaka ka da yi maka gyara ko yi maka tare kace za ka yi abu muka ce danne danne danne wannan itirafin da tare da yi maka gyaran nan to muna tsarkaka ka muna nadama muna tsarkaka ka fi karfin ka zo ka yi kace za ka yi abu wani ya zo ya ce danne za ka yi ko wani ya zo ya ce mu muka cancanta ta fi ƙarfin wannan la ilma lana ba mu da wani ilmi illa ma allantana iyahu sai abinda kai ka karantar da mu shi innaka anta anta din yace ta'fidin bil kafi yana karfafa ka ne saboda ana ta'fidin mukhatabi da mukhatab al-alimu masani mai yawan sani al-hakimu mai hikima allazi la yakhruju shay'un an ilmihi wa hikmatihi wanda babu wani abin da zai iya fita ga karkashin iliminsa ko karkashin hikimarsa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace ya adamu ya kai annabi adam an bi uhum ay al malaikata ka bawa malaiku labari bi asma'ihim ay bi asma'il musammayat kamar yadda a can yace aradahum din anan ma yace bi asma'ihim ba bi asma'iha ba ka ba su labarin sunayen wa'annan abubuwa masu suna ɗin fasamma kulla shay'in bi ismihi sannan ya ambaci komai da sunansa wa zakara hikmatahu sannan ya ambaci hikimar hikimar wannan abin allati khuliqa laha hikimar da dan ita ne aka hadashi wannan abin duk annabi adam alaihi salatu wasalam sai ya faɗa falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen wa'annan abubuwan da suke da suna gaba ɗaya kala ta'ala lahum wabbihan sai Allah madaukaki yake musu yana mai tsawatar musu alam a kullakum ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ni ni ina sane da gaibin sammai da kasai ma gaba fihi ma abin da ya bace muku a ciki wa a'lamu kuma ina sane da ma tubduna ma tubhiruna min qawlikum abinda kuke bayyanawa da fadarku a taj'alu fiha zuwa ƙarshe wa ma kuntum taktumuna da kuma abinda kuke boyewa tusirruna min qawlikum kuke boyewa daga maganar ku dan yakhluqa akrama alayhi minna wa la a'lam Allah bare halici wanda ya fi mu karamci ko ya fi mu ilimi ba kuke fada a tsakaninku a ɓoye to ban gaya muku ni ina sane da abin da kuke kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa ba wannan shi ne fissar musammaya sunaye wannan shi ne jamhurul mufassiri na abin da malaman tafsiri suka tafi a ma'ana sun ba cewa waɗannan al-musammayat abubuwa waɗanda suke da suna to Allah subhanahu ta'ala yayi ilhamin ko wahayin waɗannan abubuwa annabi Adam duk ya fare su wasu na cewa sunayen mala'iku ne da sunayen banu jin din gaba ɗaya sannan kauli sahihi shine waɗannan sunaye din da Allah subhanahu ta'ala ya karantar da mala'iku ya karantar da annabi Adamu sunaye ne asma ne na tasarrufi sunayen Allah ne wanda ake tasarrufi iri daban-daban da shi wanda su mala'iku abinda suka fi ji da shi shine wayannan sunaye mala'ika ya fi ji da wanda kowanne mala'ika an keɓanta shi da wasu sunayen Allah ismul azam wanda da wannan sunan zai yi wani tasarrufi wani abin ban mamaki ya zo ya kasance daga cikin wannan sunayen ne isim ɗin da aka ba wa malakul mauti a zara'il isim ɗin da aka ba shi yake tasarrufi a kan rayuka za ka ga mutane dubu lokaci guda kittawan ido za su mutu kuma duk da wannan isimi shi yake iya cire rayukan su gaba ɗaya wanda hankali haka baya iya ɗauka da saboda haka su mala'iku suna ci da sunaye na tasarrufi da wannan sunaye na tasarrufi ismul azam ɗin ne suke tasarrufi suke sarrafa iska iri-iri za ka ga iska wannan suna suna ya kama ga iska akwai wanda za ka shaka akwai iskan da yake sa barbara tsakanin bishiyoyi akwai kuma iskan da yake busar da akwai iskan da kuma zai sa abu ya yi sanyi akwai iskan da za ka shaka akwai iskan da zai ɗauko murya ya kawo akwai iskan da zai ɗauko hoto ya kawo iska iri-iri kuma a haka duk a haɗe suke to shi mala'ika yana da isin da azam din da zai iya tasarrufi ya tantance ya ware wannan daga wannan wannan daga wannan daga wannan to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da su mala'iku suke ji da shi suke takama da shi to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Adam wasu sunaye isin da azam na tasarrufi wanda baya hannun mala'iku to saboda haka ne su mala'iku din suka sallama da Allah ya ce su yi wa annabi Adamu sujjada ba su musa ba gaba ɗayansu suka zo suka masa sujjada da to wannan sunaye na tasarrufi din shi ne ƴaƴan Adam din suke gado suke gadon wannan sunaye gurgudan irin wirasan da suke da shi kamar da Maulana Sheikh Muhammad Jibrima a risalar da muka buga da suna risalar taraki din nan ya zo ya bayani a kai in dai kai ɗan adam ne za ka iya gada wannan wani suna daga cikin sunayen tasarrufin da Allah ya karantar da annabi Adam alaihi sai dai in ka ga baka gada ba kana da wani mani min min mawani al-irsi akwai wani abun da shine ya hana ka a matsayinka na ɗan annabi Adam kuma ya hana ka ka gaji wani ismi na tasarrufi abin annabi Adam alaihi salatu wasalam to domin haka ne zaka ga annabawa suke da wirasa mai ƙarfi na wannan asma'u ta farko suke da wirasa saboda kusancin su da annabi Adam din na ciki kawar da mawani irsi din gaba daya haka nan siddiqai daga bayan haka nan waliyai haka har zuwa kan mumini ordinary ko musulmi ordinary kowa gurgudan gurgudan kamalarsa da take da alaka da annabi adam shi ne gurgudan wirasar da zai yi na wa'annan usulun za ka ga misali hatta kafirai kafirai za ka samu yahudu da nasara wasu kabilu irin na china din nan to suna samun wirasan irin waɗannan sunaye na sarrafa wani abu sai su su yi wani abu na technology wanda ya wuce tunanin hankali wanda wannan sirrin ga ɗan adam ne kaɗai a cikin dukkan abin da Allah ya halitta shi ne ma'anar inni a alamu ma la ta alamu na shi ne daban da ɗan adam babu wani halitta wanda yake da wannan tasarrufi domin haka ne shi ɗan adam zai iya zama aljini ɗan adam zai iya zama to mala'ika ɗan adam zai iya zama to zai iya zama to na cijiya dan adam zai iya zamanto zaki zai iya zamanto jaki ma'ana surar kowace ko kowanne halitta zai iya shiga cikin surar dan adam amma babu halittar da ya isa ya juye ya shiga surar dan adam saboda na'urori da abubuwa da shi abubuwa da yawa da aka sa a surar gangan jikin dan adam din babu abu su halittu gaba daya hatta mala'iku wannan shi ne kauli sahi duk da kasancewa za ku ga ya shahara cewa sunan kwasko sunan bodari au sunan buzuzu sunan gatari sunan moda wayannan ne Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam in ka duba wayannan abubuwa duk da sanar da annabi Adam sunayen wayannan abubuwa din akwai hikimar Allah a ciki sannan kuma dan me aka halici wayannan abubuwa wanne hikima yasa aka halici wannan abubuwa amma idan ka duba cewa ba abu ne wanda ya kai a zo a yi mukarana tsakanin mala'iku da annabi Adam alaihi salatu wassalam za ka yi mukarana tsakanin mala'ika jibrilu da annabi adam da fasko ko da gatari ko da motsa kai tunani da hankali ta mana wannan kadai zai sa ka gane cewa wannan kaulin ko da mashhuri ne a gun malaman tafsiri ba sahihi ba sahihi wannan asma ne na tasarrufi musamman ma a cikin waɗannan ayoyi kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summa aradahum alal mala'ikati can ƙarshe kuma ce na faɗan ma an ba a hun bi asma'ihim waɗannan sunaye na tasarrufi wanda ke manya-manyan sunaye isin da adam ɗin to su in aka haɗa da yawan su ana musu jam'i ne irin jam'i na okala ake kamar yadda duk wani abun da aka ba shi muhimmanci a larabci ko da ba shi da hankali sai a yi shi jam'i irin na waɗanda suke da hankali ba ka ga a cikin ƙur'ani aliha aliha aliha ka ga abubuwa ne da ba su da hankali ne amma za ka ga ƙur'ani yana kawo musu dalili hum him hum yake kawo domin me saboda su masu bauta wa waɗannan aliha din sun ba su muhimmancin gaske to kasance waɗannan asma abubuwa ne masu muhimmanci to shi da yace arakahum an bi hum bi asma'ihim ka gane ai tare da ganin irin kas'a din nan kas'a ko kas'a ko kusai'a ko kas'a ko kusai'a da yake magana a kansu din nan ba abubuwa ne waɗanda suka kai suka kawo har a zuwa yi mukara na tsakanin mala'iku da annabi adam alaihi salatu wassalam ba ibnu arabi a cikin al-futuhat al-makiyya da littafin sa al-kibrit al-ahmar wanda al-imam sha'arani ya rubuta da yawa daga cikin littattafansa yayi bayani cikakke akan waɗannan sunaye na tasarrufi wanda shi ne ya sa ɗan adam ɗin ya fi sauran halittu ba don wani abu bane da yanzu hatta mala'ika komin darajarsa baya tunkarun cewa shi ya fi ordinary musulmi haka mai sabo ba zai iya cewa ya fi shi ba yanzu a kun kowanne mala'ika ko mala'ika jibril baya jin cewa shi ya fi ɗaya daga cikin nan namu musulmi ordinary saboda shi ya san wanne abu aka ajiye a cikin wannan musulmi ordinary na na'urori shi ya sani da shi ne sai ya ci gaba da bayani akan wannan kissa sai ce wadda kuri izu kunna lil mala'ikati jiru da adam ka tuna yayin da muka gaya wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam sujuda tahiyyati sujada ta gaisuwa domin hina'i da sunkuyawa wanda shine da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa amma kauli sahihi gada ne irin wanda muke yi na sallah ba na cikin ba saboda ba ka ga umarnin Allah ne ai ibada din shine in Allah ya ce kai abu kai shine ibada ko da abin sujjada ne inda Allah zai ce ne ko kuwa ne ku dinga yi wa wani sallah sai ku dinga yi masa sallah wannan sallar da kuke yi ba shi kuke bautawa ba Allah da ya ce ku miki sallar shi kuke bautawa to saboda haka babu iskali sujada ce irin sujadar da muke a sallah shine Allah subhanahu ta'ala ya ce ayu annabi Adam alaihi salatu wasalam fa sajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis huwa abu jinni shine uban aljanu wannan yine kauli shahara inda kaji muke magana a kai amma a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa illa iblisa kana min al-jinn fa fasaka an amri rabbihi shi iblis din kansa din ya fito daga jinsin da ake ce na jinn kaga ba shi ne abu jinnin ba shi din ma daga jinsin jinnin ne ya fito wannan shi ne kaunin da ibn arabi ya rajjaha shi yace ko da mashhurin kaunin malaman shi ne iblisu shi ne uban aljanu kamar yadda annabi adam shi ne uban dan adam to yace kauli sahihi shi ne shi iblisu din ya fito ne a jinsin jinnu yace jinsin jinnu wato jinsi ne wanda an jima da halittar wasu na cewa tare aka halice su da mala'iku an jima da halittar suna cewa dab da bayan halittar mala'iku aka zo aka halice su aka wasa su bayan ƙasa suna ta sintirin su suna ta yin abubuwan da suka ga dama da shi ne da suka zo suka yi fasadi sai aka ɗauke su a doron ƙasa aka mayar da su tsibirai na ruwa aka mayar da su kan duwatsu daga baya kuma doron ƙasan gun da ba tsibiri ba ne ba dutse kuma sai aka saukar da banul basham abin nan ƴaƴan annabi adam sai suka suka suka zauna eh ba lokaci da zan gaya muku abubuwa da yawa akan a wannan waje domin haka ne yanzu ka ga aljani in ka ga aljani a nan doron ƙasa gun da ba dutse ba ne gun da ba ruwa ba ne shigowa ne sannan kuma zai shiga duniyarsa sai ya je ya samo inda akwai ruwa inda akwai dutse ta nan ne zai ga kofar da ko hanyar da za ta kai shi zuwa duniya wanda a ɗabi'a su har yau a ɗabi'a su haka yi to shi ne shi iblisin ya fito ne a cikin shi amma kauli shahararren shi ne abin da imamu suyuriya ne ya faɗa ya ce huwa abu jini shi ne uban aljanu kana bainar mala'ikati ya kasance tsakanin mala'iku a ba in tana'a min sujudi shi sai ya ki yin sujada din wastakbara yayi girman kai takabbara anhu sai yayi girman kai yayin sujada din wa qala sai yace ana khairun minhu ni na fi shi na fi annabi adam wa kana min al-kafirina fi ilmillahi ya kasance dama yana daga cikin kafirai a ilimin Allah Allah ya kaddara cewa kafiri zai zama wa qulna ya adam uskun anta sai muka ce ko ya kai annabi adam ka zauna kai ta'atili da damirin mustatir yake ta'atili ne na damirin mustatir din da yake cikin uskun din akwai anta cikin uskun din uskun din to shine aka yi ta'atili ba aka kawo wani anta daban kuma da yi kutasa alai saboda a yi atafi a atafin wannan wa zaujuka a kansa zaujuka shine hawa ana cewa hawa'u da wau mai shadda ko hawa ha hawa da wau mara shadda dubobi guda biyu bil maddi kowanne da maddi wa kana khalquha halitan ta kuma ita min tad'il aisa daga kashin hakarkarin sa na hagu ne aka halice ta aljannata kai da matarka ku zo ku yi zaman aljanna wa kula ku ci minha daga aljannar akilan ragadan ci wanda yake wasi'an mai yalwa la hajara fihi shine babu hanawa ma'ana baya babu yankewa da hanawa ko yaushe akwai abin haifu shi kuma duk inda kuka so wala taqraba hadhihi shajarata amma kada ku kusanci wannan bishiya bil akli minha kar ku ci wannan bishiya Allah ya jarrabe ku wasiyar hinsa wasu suka ce alkama ce walkarmu da kuma inabi inab au gairi ma ko wani au gairu ma ko kuma wani su fatakuna fatasira ku zamo min zalimi ku zo ku zama daga cikin azzalimai al'afina waɗanda suka zalunci kansu masu sako fa azallahuma shaytanu iblisu azhabahuma sai shaytan wato iblisu sai ya zaburar da su ya tullubar da su wafi ƙira'a fa'azalahuma na hahuma anha ya kawar da su ƙira'a na fa'azallahuma shaitanu ƙira'a ce ta jamhuriyar da muke karantawa sai imam hamza shi kuma ya karanta fa'azala fa'azalahuma shaitan fa'azallahuma shaitan daga zalla ya zillu ne sai aka mai da shi rubani aka ce azalla ya zillu sannan fa'azalahuma shaitanu daga zala daga zala ne sai aka mai da shi gubar aka ce a zala zalla shi ne sullabarwa ka taka abu mai sauki ya ɗauke ka ka faɗi shi ne zalla ba a zalla kuma shi kan a zala kuma shi ne a ture ka a ture ka ka faɗi eh shi ne bambancin kusan shi don ma'ana ɗaya ne aljannata ya shaidan iblisu sai ya sullabar da su suka faɗo daga aljanna ko ya ture su ya tunkuɗar da su daga aljanna sai an kada da kuma ya ce musu hal adullu kuma ala shajaratul khuldi nuna muku wata bishiya ta dawwama wata bishiya idan kuka ci to za ku dawwama gidan aljanna ba za ku mutu ba nuna muku wannan bishiya to dan adam yana son dawwama baya son mutuwa to shi ne suka ci wannan bishiya wa qasa muhammadillahi ya rantse musu da Allah innahu lakuma la minan nasihina cewa shi nasiha yake musu fa akala minha sai suka zo suka ci daga wannan bishiya din fa akhrajahuma sai ya fitar da su min ma kana fihi ya fitar su daga abin da suka kasance a cikin minan minan na'im daga ni'ima wa qul lahbitu sai muka ce ku sauko ila al-ardi zuwa doron kasa ai an kuma ku biyu annabi adam da hawwawu bimashtamaltuma alaihi min zurriyyatikuma da abin da yake tattare da ku na zuriyar ku sai ta aka kawo jam'i dalili kul nahjitu wa kul nahjitu ku da zuriyar ku ba'dukum ba'd zurriya shashin ku li ba'dun azu za ku zo ku zamanto makiyan juna min zulmi ba'dukum ba'da yadda wasu ku suke zaluntan wasu wanda hakan babu a aljanna wala kuntu al-ardu mustaqarrun sannan kuma kuna da gun tabbata a doron kafa ai mawji'u qarar kuna da wurin tabbata wa mata'u ma tatamatta'una bihi min nabatiha kuna da dan wani abin da za ku ji za ku jin daɗi da shi daga abin da yake tsira na abinci ila hinin waqtin kifa'i ajalikum zuwa lokacin yankewan ajalinku fatalaka adamu min rabbihi kalimati sai annabi adam sai ya karɓo wasu kalmomi a wajen ubangijinsa alhamahu yaha Allah ya mishi ilhamin waɗannan kalmomi wa fi qira'atin a wata qira'a wannan qira'a ce ta ibnu kafir bi nasbi adama wa raf'i kalimat kenan fatalaka adama min rabbihi kalimatun a wata sa'a ma'ana wasu kalmomi sai suka taro annabi adam a kira ta farko annabi adam ya karɓo kalmomi ta hanyar dama a wannan kira'a wasu kalmomi sai suka jijiro wa annabi adam suka fitowa suka taro annabi adam alaihi salatu wassalam ai ja'a kalmomin suka zo masa وهي ربنا ظلمنا أنفسنا هي ربنا ظلمنا أنفسنا انشراف دا ذنوبي الآية هرزوا كبشي فدعا بها سيئيرو الله دونن waɗannan kalmomi fataba alaihi qabila tawbatahu sai ya karbi tubansa innahu huwa tawwabu ala ibadihi shi ne yawan karban tuban bayinsa ne arrahimu bihim shi ne tausaya musu ne mai cin kansu kun nahbitu minha min aljannati sai muka ce ku sauko daga aljanna jami'an gaba ɗayan ku anan suyudi sai yace karrarahu bi yusafa alayhi ya ƙara kawo kun nahbitu din saboda yayi asatin jumlan da zai zo a nan gaba shine fa in ma ya ashiyannakum min hudan kenan amma nuktan da ya sa aka maimaita a kan can na baya din wakul na hadisu ba'adu kulli ba'adin adudin ana nufin annabi adam da hawwawu da zuriyar da suka haifa wannan kuma ana nufin annabi adam da hawwawu da shi iblisu kansa saboda akwai kaulin da yake nuna cewa suna zaman gidan aljanna ne tare da tare da annabi adam shi iblisu shi yasa a nan ya ce jami'an ɗin kaga sai yace wa kullu hadithu ba'dukum li ba'din aduba anan kuma kullu hadithu minha jami'a gaba ɗayan ku fito kaman kai ne kace da wasu ba su fita kai fushi kace wani da wani su fito bayan sun fito ka ƙara kulewa kai ba wani da wani gaba ɗayan ku ma ku fito a cikin dukkan ku ma ku fito a cikin to shi ne dalilin da yasa a nan aka kawo jami'an ɗin a na biyu a wannan kauli ɗin ba takarari ba ne kun lahabitu min ha jami'a na farko ba iblisu na biyu da iblisu shi yasa aka ce jami'an fa in ma fi idghamu nuni in shartiyyati fi ma yace ciki an yi idghami nun ɗin in shartiyya cikin ma asalinsa in ma in ma sai aka shigar da nunu din cikin ma a za'ida ma din za'ida shi ya atiyanna kuma wannan shine fi'il sharfi din fi'il sharfi yunni hudan idan idan wata shiriya ta zo muku daga guna wannan shiriya kitabun wa rasulun littafi da manzon da zai karantar da ku wannan littafi faman tabi'a hudaya wannan fadin waqi'a ce jawabi ne na indin da muka ambata na baya man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriyata fa amana bi yayi imani da ni wa amila bi ta'ati yayi aiki da biyayya biyayyata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ire-iren su su gaba daya babu tsoro a tattare da su sannan kuma babu bakin ciki babu tsoron me zai biyo baya a duniya babu bakin cikin abin da aka baro a duniya babu tsoron me zai biyo baya a lahira bayan mutuwa babu kuma bakin cikin abin da aka baro a duniya fil akhirati a lahira bi an yadkhulu janna za su shiga aljanna gaba daya to shi wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun jawabi ne na sharadi na biyu shine man din sannan sharadi na biyu da jawabinsa in ka hada shi zai baka jawabi sharadi na farko shine in shi yasa idan baka hada su gaba ɗaya ba ma'anan baya faɗa idan shiriya ta ta zo muku kaga wannan magana bai kare ba kai ma ya ati yanna kun min guda magana bai kare ba idan shiriya ta ta zo muku ba magana bai kare ba sai yace wanda ya ji shiriya wanda ya ji shiriya ta kaga wannan ma magana bai kare ba ko in ka ce wanda ya ji shiriya ta ba shi da tsoro ba shi da bakin ciki kaga magana ya kare sai ka ce wanda ya yi shirya ta ba shi da tsoro ba shi da bakin ciki kaga magana ya kare ko to wannan cikakken magana din to shine jawabin sharadi na farko in in ma ya asilan na kullum ne guda da sai zamanto idan shirya ta ta zo muku wanda ya ji shirya ta babu tsoro babu bakin ciki a tattare da shi tukunan farko sai yayi mura'atin man din man tabi'a ya yi mura'atin lafazin man ɗin man tabi'a hudaya da ya zo dalili kuma wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna sai ya yi mura'atin ma'anan man ɗin kamar yadda muka yi bayani daga baya wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu kutubina littattafanmu ulaika ashabun nar su ne ‘yan wuta kun fiha khalidun su za su dawwama ne daga ciki ma su suna abadan za su zauna har abada la ya launa ba za su kare ba wala ya khurujuna ba za su fita ba har zuwa wannan wajen ana bayani ne gaba ɗaya akan kissa ta annabi adam alaihi salatu wasalam sai aka shiga bayani daga aya ta arba'in har zuwa aya ɗari har zuwa aya ɗari da goma sha ɗaya ake magana akan bani isra'ila ya kudawa aya ɗari da goma sha ɗaya za mu karanta duk bayani a kan yahudawa ya bani isra'ila ai ya aula da yaƙo saboda isra'il din sunan annabi yaƙo ya ƴaƴan yaƙo udkuru ni'amati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na muku ai ala abaikum ku tuna ni'imar da nayi wa iyayenku min al-inja'i min fir'auna na tsiratar da su daga fir'auna wa sadaqil bahari da tsaga musu kogi su shiga ciki su wuce wa tazrilil ghamam da yi musu rumfa da jajimaye wa ghairi zalika da wani haka da yawa bi an tashkuru ha bi ta'ati ku gode wa waɗannan ni'imomi da yi mini biyayya wa aufu bi ahadi allazi ahadtuhu ilaykum ku cika alkawari na da na na muku min al-imani bi Muhammad ne imani da da Muhammad alƙawarin da kuka yi na cewa idan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za ku yi imani da shi ku cika wannan alƙawari ufi bi ahadikum ni kuma zan cika muku alƙawari na allazi ahadtuhu ilaykum alƙawarin da na yi muku min sawabi alaihi na ba da lada akai bidkhulil janna da shigan aljanna wa iyaya farhabuni farhabuni ku tsorace ni ku ji tsorona ai khafu ni ku ji tsorona fi tarkil wafa'ihi na rashin rashin cika wannan alkawari din duna gairi ku ji tsoron ni kadai kar ku ji tsoron kowa wa aminu bima anzaltu min alquran ku imani da abin da na saukar daga qur'ani musaddiqan lima ma'akum abin da yake gaskanta abin da yake tare da ku min taurati na attaura bi muwafaqatihi lahu domin ya yayi daidai da shi fi tauhidi wa nubuwati wajen tauhidi da annabta wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance farkon wanda ya kafircewa wannan abin da na saukar da min ahadil kitabi daga cikin waɗanda aka ba wa littafi li'an li'anna khalafakum saboda na baya da ku taba'un lakum za su zo su bi ku in kuka kafirce na baya da kuma zuwa za su kafirce fa ismuhum zunubin su kuma alaikum sai zai kasance a kan ku ne wala tashtaru tastabdilu bi ayati kada ku canja da ayoyi na allati fi kitabikum ayoyi na da ke cikin littattafan ku min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama na sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kar ku canja shi da samanan kalila iwadan yasiran wani abin duniya musanya yasiran ɗan kaɗan minar duniya daga duniya ai la taktumuha kar ku ɓoye khawfa ayyi fawati ma ta'khudunahu saboda tsoron duk wani abin da zai zai kubce muku daga abin da kuke karɓa min safalatikum daga makaskantan ku tsoron abin da kuke karɓa ya kubce muku kar ku ɓoye shi wa iyaya fattakuni ai khafuni fi zalika duna ghairi ni kadai ku ji tsoron ni kadai banda wanna wala talbisu tukhallisu alhaqa kada ku shuɗanye gaskiya allazi anzaltu alaikum wanda na saukar muku bil batil allazi taftarunahu da ƙaryan da ku kuke kirkira wala taktumul haqqa yana nufin a za ka yi kaddara la sabo a wajen. Wala taktumul haqqa kar ku ɓoye gaskiya na'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallama sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa antum ta'lamuna ku kuna sane annahu haqqun cewa shi gaskiya ne wa aqimu salata wa atu zakata ku sai da sallah ku bada zakka warka umar raki'ai ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u ai sallu ku yi sallah ma'al musallina tare da waɗanda suke yin sallah Muhammadu wa ashabuhu wa nazala fi ulama'ihi Allah sai ya saukar akan malaman su wa kanu yaquluna li aqribaihi muslimina suna gaya wa makusantan su musulmai usbutu ala dini Muhammad ku tabbata akan addinin Muhammad fa innahu haqqun addini ne na gaskiya haka suke gaya wa ƴan uwansu wanda suka musulunta sannan kuma su din sun ki musulunta sai Allah ya ce a ta'amuruna nasu bil birri yanzu za ku umarci mutane ne da aiki mai kyau bil imani bi Muhammadin da yin imani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa tansawna anfusakum yanzu za ku manta kawukan ku ne tatrukuna za ku bar kawukan ku fala ta'amuruna hadihi ba za ku umarci kawukan ku da imani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba وأنتم تتلون الكتاب كما كنا كرنت التوراة التوراة كنا كرنت التوراة وفيها الوعيد كنا التوراة أكون وعيد على مخالفة القول العمل سوى إذا ما جنا تسابى وأيتي أكون وعيد أكون أذابة التوراة هنا كما جنا كم ونا afala ta'qiluna ba za ku ba za ku hankali afala ta'qiluna su'a fi'alikum ba za ku mayar da hankali mai da hankali akan munin aikin ku ba fatarja'una ku dawo kan gaskiya fa jumlatu nisyani yace jumla ta nisyani shine watan sauna anfusakum dan mahallu istifham al-inkari shine asalin gurbin istifham inkarin da ya gabata yake abin da yake nufi da wannan shine ya ce a ta'amuruna nasa bil birri to wannan hamza din da ya fara kawo a ta'amuruna din gurbinsa na asali shine tan sauna ne sannan aka ɗauke shi a kan sauna don aka kawo shi a gunta a muruna asalin magana shi ne a tan sauna an fuka kun a tan sauna an fuka kun wata amurunan nasa jirgin asalin magana haka ya jiye yake a tan sauna an fuka kun za ku mance kawo kanku wata amurunan nasa jirgin ku umarci wasu mutane da aikin alkhairi to shi ne sai aka juya magana sai aka ɗauko hamzatu istifham ne din a asalin gurbin sa na asali sai aka kawo shi wani gu daban to yin wannan yasa sai aka canja gurbin kowace jumla daga cikin tansauna ne farko ta amuruna a ƙarshe tansauna farko ta amuruna a ƙarshe da ce aka kawo hamzatu istifham din da farko domin a gane cewa tansaunan shi ne a farko shine abin da yake nufi da fa jumlatul nisyani mahallu istifham al-inkari wasta'inu utlubul ma'unata ala umurikum ku nemi taimako kan zamurrukan ku sabari da hakuri ma'ana kana so ka cimma buri ka riko da hakuri kai riko da hakuri a kowane ka cimma buri shi ne alhabisu tsare rai alhabisu lin nafsi tsareren ka hana shi abin da yake alama ta karahu akan abin da baka so ka tsare ta akan abin da baka so shi ne kafo wasadati haka nan ku nemi taimako da sallah ku yi riko da sallah wajen cimma burin cimma burin ku afra da hadi zikiri yace ya faɗi sallah bai faɗi sauran ibadu ba ta'aziman bi sha'aniha saboda muhimmin sha'anin sallah وفي الحديث أياد في حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ما يكي عليه الصلاة والسلام idan wani lamari ya zaburar da shi sai ya yi gaggawa ya nemi buta ya alwala ya salla wasu ne suka zo suka bata masa da wani abu ya fito masa na baci ne sai ya yi gaggawa ya nemi buta ya alwala ya salla yana cewa Allah ku akbar sai kina wannan har yau wannan maganin baci rai zan kai baci ka shiga wani fireja wani ne karan sai ta zafi kawai ka shiga sallah sai dai imani irin mutane na yanzu ka dinga yin rakawai har lokacin da hankalin ka ya kwanta sai ka yi amma wanda imanin ya shiga kawai na cewa Allahu akbar ya tabbatar ya tsaya gaban Allah ka babu maganan wani abu kuma ganin fireja ko wani abu farkon babu su في قيت والتئي بالصدر والصلاة وقيل الخطاب لليهود وسكت ون مجانا أنا دا أنا مجانا دا يهوداوان سبب آيوين قلتنا مجانا كي يهوداوان لما عاقهم عن الإيمان شرفوا يعني دا زاريس يحنس يحنس آه إيماني wa hubbur riyasati da kuma son shugabancin su fa umuru bi sabri sai aka ba su umarni da hakuri wa huwa sawmu shine shine azumi kenan shine azumi da annahu saboda shi azumi yakfi shawa yana kare shawa wa sala sannan aka umarce su da sallah da annaha turi khushu'a tana gadar da tana gadar da khushu'i kaskantar da kai watan kibra tana kuma kore girman kai a shara din shi ne girman kai da kuma zariya zariya zariya kan abu yan batar ne wa inna ay sala ita sallah la kabiratu wata abaci da take da girma saqilatu da take da nauyi illa alal khashi'in as-sakinina ila ta'a waɗanda suka nutsu da bin Allah to su ne kaɗai za su iya yin ta alladina yazunnuna yuqinuna waɗanda suke da yaqini annahum mulaqu rabbihim cewa su za su haɗu da ubangijin su bi ba'fi idan da tashin su daga kabari wa annahum kuma su ilayhi raji'una zuwa gare shi ne Allah suke komowa fil akhirati a ranar ƙarshe faljazihim kuma ya musu sakayya ya bani isra'ila ya ku ya'yan yaqub yahudawa udkuru ni'amati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta wacce na muku bi shukuri alaiha da gode wa ni'imomi bi sa'ati da yin biyayya wa anni faddaltukum haka nan ku tuna cewa na fifita ku ai a ba a kunna fifita iyayenku alal alamina alami zamanihi a dukkan halittun zamaninsu na fifita su wata ku ji tsoro ai khafu yawman ku ji tsoron wata rana la tajidi fihi nafsin an nafsi shay'an a wannan rana din wani ba zai iya isarwa wani da komai ba huwa yawmul qiyama shine ranar tashin qiyama wala tuqbalu bita'i wal yayi yace an karanta da ta shine qira'ata hamza ta qira'ata ibn kathir da abu amr basri wa tuqbalu wa tuqbalu dula an suduna hajiz imam shafi yuqbal din na farko an suduna hajiz ibn kathir da abu amr suna karanta wala tuqbalu minha shafa'atun جمهور القراء ثورا قراء تلك كرمتا ولا يقبل منها شفاعة أي ليس لها شفاعة باتد الشيفو فتقبل بل لا أكرب أمة الشيفو فما لنا من شافعين كما يندهزو أشكين وتآية كافريتنا شوى بامدا ما في شيفمو ولا يؤخذ منها عدل فداء sannan ba a karɓa mata fida'u fansa a ce a ba da wani abu a karɓo ta babu fansa wala hum yunsaruna sannan kuma ba za a ba za a taimake su ba a yumna'una min azabillah ba za a hana yi musu azaba ba a gobe kiyama a nan ya duba ma'ana na nafsu din ne ma'ana nafsu din nafsu din yana ɗaukar jami'i ma'anan jami'i ne na rayuka shi ne ya kawo hum ya kawo yunsaruna a can kuma baya ya ce ya kawo yana duba asalin lafazin yana duba asalin lafazin wasu kuru najjainakum ku tuna yahudawa har yanzu najjainakum ai aba'akum yayin da muka tsiratar da iyayenku wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamani nabiyina wannan maganan ya shi ana yi da waɗanda suke same suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima an amallahu ala abaihi Allah yana magana da su akan abin da niman da yayi wa iyayensu tazkiran lahum yana tunatar da su bi ni'matillahi ta'ala da ni'mar Allah subhanahu wa ta'ala li yu'minu saboda su imani min ali fir'auna muka tsiratar da iyayenku daga jama'ar rindinan fir'auna jama'arsa da su nuna ku yuji ku suna ɗanɗana muku su al'azabi a shaddahu azaba mafi tsanani wal jumlatu halun min damiri na jainaku yace wannan jumla na ya su nuna ku hal ne na damiri damiri mukhatab na jainaku ai mun tsiratar da ku a yayin da suke ɗanɗana muku azaba mafi tsanani muzabbihuna bayanun lima qablahu wannan yana bayani akan irin azaban da yake musu da shine wanne irin azaba ne muzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza kamar rago almolodi waɗanda aka haifa wa yastahayuna yastabquna suna barin nisa'akum suna barin matanku da kauli ba'd al-kahanati lahu saboda wani daga cikin bokaye ya gaya masa ya gaya wa fir'auna inna mawdudan akwai wani da za a haifa dole da za a haife shi fi bani isra'il ya kunu sababan da jihadin mulkika zai zamanto sababin tafiyar mulkinka wa fi zalikum azab cikin wannan azaban da yake muku awul inja cikin wannan tsilatar wanda Allah ya muku bala'un ibtila'i akwai akwai jarraba ta musiba au in'am akwai ni'ima idan ka ce wa fi zalikum azab akwai ibtila'i na jarraba muka ce wa fi zalikum inja cikin wannan tsilatarwa kuma akwai in'am akwai ni'imantarwa min rabbikum daga ubangijinku azimun mai girma kuwa wadhkuru ku tuna har yanzu iz farakana khalaqana bikum bisababikum al-bahra yayin da muka tsaga a sababin ku muka tsaga kogi hatta da khaltumuhu haribina min aduwikum har kuka shiga ciki kuna masu gujewa makiyanku fa anjaynakum sai muka tsiratar da ku min al-gharaqi daga nutsewa cikin ruwa wa azraqna ala fir'auna sai muka nutsar da jama'ar fir'auna qaumahu jama'arsa ma'ahu kuma tare da shi har shi a ciki wa antum tanzuruna kuna gani kuru-kuru a idanunku idan tibasul bahri alayhim kuna ganin kafewan juyewan ko rufewar kogi a kansu kuna gani wa iz wa'adna har yanzu ku tuna yayin da wa'adina muka yi alkawari da juna ni da ku muka yi alkawari bi alifin muduna bi alifin muduna akwai za a karanta da alif wa yi wa'adina yadda muke karantawa za a iya karantawa da ba alif wa yi wa'adina ya zama wa'adina ya zama akwai musharaka Allah ya ce ni da ku muka yi muka yi wa juna alkawari wa yi wa'adina lokacin da muka muku alkawari muka muku alkawari wannan kira'a ce ta abu abdul basri inda yake cewa wa'adna jami'an duna ma'adin hala duk wa'adinan da yazo cikin qur'ani ba tare da alif ba abu abdul basri yake karantawa musa muka yi wa annabi musa alkawari ko kuma muka yi alkawari da annabi musa alkawarin ya kasance bangare biyu kenan arba'ina lailatan darare darare arba'in yana nufin har da ranaku wannan darare ba dare tsura arba'in ba darare da ranaku ma'ana kwana arba'in kenan da laila da yau kowanne in aka kawo shi shi kadai to yana wakiltar kanzonsa idan kuma aka kawo su kowanne yana zama a gurbinsa ne nubihi indan kibai hattaura yayin da waɗannan ranaku guda arba'in suka wuce za mu bashi a taura da ta amalu biya saboda ku yi aiki ku aiki da ku yi aiki da ita sun matta haftum da ijira sannan bayan ya tafi din sai kuka riki dan maraki dan karamin sashi ake cewa ijir allazi saqahu lakum samiri dan marakin ma ba mai jini ba mutum mutum ne gunki ne wanda samiri ya yi muku ilahan a matsayin abin bauta kuka yarda da shi min ba'dihi daga bayan tafiyar shi annabi Musa zuwa munajati ai ba'da zahabihi ila mi'adina alƙawarin da muka yi na tattaunawa da shi bayan ya tafi wa antum zalimuna bi ittikhadihi kuma kun zalunci kawukan ku wajen rukun shi shi wannan dan malakin abin bauta li wad'ikum al-ibadata fi ghairi mahalliha saboda kun sanya ibada ba mahallinta ba ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم sannan muka yi muku afuwa muka shafe zunubanku min ba'ad zalika min ba'ad zalika littikhadi bayan wannan ruko da dan baraki da mai da shi abin bauta la'allakum tashkuruna ni'matana alaikum wataƙila ko za ku gode wa ni'imar da muka muku wa iz ataina musa kitaba at-taurata har yanzu ku tuna yayin da muka bawa annabi Musa a taura wal furqana yace atfu tafsir atafi ne na tafsiri shi al furqan din yana bayanin abin da yake cikin at taura din ma'ana bayanin abin da yake cikin at taura ba da yake cikin at taura shine rairaye abubuwa ƙarya da gaskiya da halin da haram ai al fariq bayna al haqqi wal batil wal halal wal haram wanda yake rabe tsakanin gaskiya da karya da halal da haram la'allakum tahtaduna bihi la'alla za ku yi shiriya da shi min dalali da wannan littafin daga bata wa in har yanzu ka tuna kala Musa da kaumi yayin da annabi Musa ya gaya wa jama'arsa allazina abadu al-ijra wadanda suka bauta wa dan maraki sa ya kauni yace musu ya mutane na innakum zalamtum anfusakum ku kun zalunci kawo kanku bittikhazikum al-ajla da kuka riki sa dan maraki ilahan abin bauta fatubu ila bari'ikum ku yi tuba zuwa ga wanda ya kage ku ya kirkire ku khaliqikum min ibadatihi daga bauta masa faqtulu anfusakum ay yaqtulul bari'u minkum al-mujrima duk wanda bai bauta wa dan mareki ba daga cikin ku ya kashe wanda ya bauta masa wanda bai bauta ba a bashi wuka ya kashe wani wanda ya bauta wannan dan mareki zalikum qatl wannan kisan khayrun lakum shine yafi muku inda bari'ikum wajen ubangijinku fawaffaqakum bi fi'li zalika sai ya baku tawfiki duk da wahalan wannan kuka aikata wa arsala alaikum sahabatan sauda ya aiko muku da jajimare baƙaƙirin ya Allah ya busura ba'dukum ba'da fa yarhamuhu kada saboda kada wani waninku wani wani ya ga wani daga cikinku ya ji tausayinsa ya kasa kashe shi sai aka tura ta jimare da ikirin ya rufe ba kwa ganin juna hatta kutila minkum har aka zo aka kashe daga cikinku na hau saba'ina alfan shi jan mutum saba'in aka zo aka kashe fata ba alaikum da wanda yin haka kuma sai Allah subhanahu ta'ala sai ya karba muku tuba kabila taubatakum ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim shine mai yawan karban tuban bayinsa الرحيم kuma shine mai yawan rahama wannan shine kauli jamhurin mufassirin wasu malamai suna ganin cewa faqtulu anfusakum din qatlun nafsi din shine tazkiyatun nafsi faqtulu anfusakum suna cewa kisa kai din kisan kai din ba halalta shi cikin wata shari'a ba sun ya kashe kansa qatlun nafsi shine ka kashe nafsinka hawanka ka kashe hawanka ya kasance babu wani abin da kake yi saboda kawai kanka wanda shi hawan shi ne umar kaba'isa na zunubai gaba da in ka ka aikata zunubi to wani abu ne ranka yake so kuma abin Allah ya hana saboda ranka yana so din ka aikata abin da Allah ya hana din to in ka kashe hawan naka son ran naka ba magana zunubi babu wannan yi layi na tafkiyatu nafsi layi na tasawuf din da ake ta magana a kansa kenan wannan shine kauli sahihi azab ne ihu dai za mu karanta mu karanta ihu dai kawai mu fasa to shi ne wasu suka fassara a haka kuma kauli ne wajishi wanda yake karɓar duk da akwai wawoyi da suke zuwa a gumbanin isra'ila din suke nuna cewa hakan ya wakana a tattare da su in riwawoyi sun inganta dole ne a koma kan wa'annan riwawoyi din wai su kulkin ku tuna har yanzu yayin da kuka ce wa kad kharajtum ma'a Musa lokacin kun fita da tare da Annabi Musa li ta'tabiru ila Allah saboda ku yi wa Allah uzuri min ibadati ijli na bauta wa wannan ɗan marakin da kuka yi wa sami'tum kalamahu sai kuka ji kuka ji maganarsa ya Musa kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai mu gaskanta ka ba hatta na rallaha sai mun ga Allah jaharatan iyana ɓaro-ɓaro da idanun sai mun ga Allah ma'ana ba a mafarki ba karara da idanunmu a zaliri sai mun ga Allah fa khazatkum qa'ika saboda girman wannan maganar da kuka faɗa faɗa take sai tsawa a saiha tsawa ta ta kame ku fa mutum sai kuka mutu wa antum tunzuruna mahallakum kuna duba abin da ya faru ko ya sauka a gare ku summa ba'athnakum ahayainakum sai muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwarku la'allakum tashkuruna dan ku gode ni'matana ni'matana ni'mar mu bizalika da wannan wa zallalna alaikum al-ghamama satarna kun bis sahabi mun rufe ku da gajimare ar-raqiq ne ne madar kauri siriri madar kauri min harri shamsi mun rufe ku daga zafin wuta fitihi a gun da kuka yi batan kai shi ne gun da suka dinga taikawa suna shirye-shirye shekara arba'in da su je ko'ina ba wa an zanna alaikum fihi a wannan fihi din kuma muka saukar muku almanna ruwa ruwa wasalwa da kuma kishi alman din shi ne asalinsa wani ruwa ne wanda a cikin raba yake idan dare sanyi ya kama shi ne a matsayin kamar raba kuga raba ya ba ruwa bane sanyi in yi yawa ko mai bishiya bishiya bishiya ko mai dutse dutse haka kan bishiya kan dutse za ka ga ruwa ya zo zo zo ba kai yadda in ka karkata ganyen za ka ga ruwa zai dinga zuba to shi wannan wannan raban a sama ne yake saukowa kan dutse kan bishiya yana ɗanyensa da safe in yana ɗanyensa in suka karkaɗa shi sai a kan dutse ya tsirato sai su cika shi a kwano zai zama so wani abu ne mai ruwa wanda yake da zaƙi kamar kuma in kuma suka bar shi ya bushe zai zama to kamar ƙaro suna cinsa yana da zaƙi zai zama kamar ƙaro in kuma ba sa so ya bushe to da sassafe suka zo kan zuwa zai za su dinga kwaso cika zai dinga zubuwa yana da zaƙi wannan shi ne ake ce shi almanu almanu wasalwa asalwa kuma wani tsuntsu ne ana ce shi asmana ana ce shi asmana wannan tsuntsu din ya fi zabuwa girma amma bai kai talo-talo ba yana daga cikin tsuntsayen da ake samu su a kasashen europe kasashen turawa babu su a kasashen larabawa babu su a afirka ana ce mishi asmana ba ta tabara ba ne kamar yadda wasu suke fasarawa asmana ake ce masa to shi ne wasu malaman luga suke cewa almannu da asalwa din suna da umumi ma'ana duk wani abin da za ka ci ko ka sha ka iya goranta wa wani shi ake cewa almannu a larabci kuma duk abin da kaga za su iya goranta wa wani wannan abun yana da daɗi kana ji da shi domin haka ne ka kira wani yaro misali ka bayi jinki kafin ya sha zai je cikin yan uwansa ya nuna ya nuna cewa an ba shi ne domin ji da wannan abun da aka ba shi ma'ana shi aka ba wa ba a ba wa kowa ba to wannan shi ake cewa almanni arsalwa kuma duk wani abin da saboda daɗinsa zai ɗauke maka kewa kamanta da matanka kamanta da iyalanka kuka manta da kana cikin wani hali sai ake cewa asalwa kenan sun ba shi umumi ne bai tsaya a wannan ruwa da ake ce miki taranji ba shi wannan ruwan da muka muka yi bayani a kai zai sauko lokacin raba lokacin sanyi a kan duwatsu kan bishiya ana kiran shi taranji ana kiran shi taranji kamar da imam sunni a nan ya faɗa ya ce huma taranji a wasu ana ga taranjabin kai ana kiran shi a taranjabin wannan ruwan ana kiran shi a taranjabin kuma ana kiran shi almammu sannan kuma shi wannan tsuntsun shi ne watairu sumana tsuntsun da ake cin shi a sumana ka duba al-mu'jamul wasi wani mu'jami wanda aka yi shi a a masar ko a siriya ne suka yi al-mu'jamul wasi munjid na bayrus al-mu'jamul wasi kuma yana ji ko na siriya ne ko na masar ne al-mu'jamul wasi ka duba ka duba salwa ɗin da za ka ga sun kawo foton wannan jiki a ga asumana ne ya shi zabuwa bai kai ka da ba jinsin fasilar zabuwa ne na tambayi wani bahaushe ne shi wani tsuntsu ne wanda a hausa ake gani sai ce mu fakara ne tsuntsun fakara ne kamar yadda suka turanta a salwa ɗin shi fakara ai bai fi zabuwa girma ba bai kai zabuwa karami saboda haka ba fakara ba ne wa kunna sai muka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗen abin da muka arzita ku ma'ana halaliyan abin da muka arzita ku wala taddakhiru kada ku ajiye shi wa kwana fa kafaru ni'ima suka butulce wa ni'ima wa dakharu suka ajiye ya kwana fa kubi a anhum sai aka yanke musu suka daina ganin wannan manyan suka daina ganin salwa din wa ma zalamuna bi zalika Allah ya ce ba su cuce mu ba su zalunce mu da wannan ba walakin kanu an fusa hu yuzlimuna suna zaluntan kawo kansu ne da annan wa badahu ukubar ukubar sakamakon wannan zaluncin alaihim kansu ne zai koma wani kunna ka tuna da yayin da muka ce lahum muka ce da su fa da kurujihim min at-tishi bayan sun fita daga gun da ake ce na tishi ko bayan sun fita daga babbatan kai din da Allah subhanahu ta'ala ya buga musu wanda suratul ma'ida take bayani akai udkhulu hadhihi al-qaryata baytal muqaddas ku shiga wannan alkarya shine baitul muqaddas aw ariha shi ma gari ne wani kauye ne kusa da baitul muqaddas har yanzu akwai garin fa kulu minha ku ci daga daga wannan alkarya ɗin haisu shi'ikum a duk inda kuke so ragadan wasi'an la hajara fihi a yalwace ba tare da yankewa ba wadkhulul baba ku shigo ta kofan wannan alkarya ai wadkhulu babal karya ku shigo ta kofan wannan alkarya sujjadan munhanina kuna masu shinkuye kuna masu shinkuye wa kulu ku ce mas'alatuna hitta abinda muke roƙon Allah shine an ta hutta anna khafayana abinda muka roƙon muke roƙon ka Allah shine ka shafe mana zunuban mu naghfir idan kuka faɗi wannan ko kuka aikata wannan za mu gafarta wa fi qira'at wa fi qira'atin bil ya'i wa ta'i mabniyan lil maf'ul fihi ma ita wata qira'a yughfar lakum khatayakum yughfar lakum khatayakum yadda muke karantawa ina kira'a ta nafi'u kenan a wata kira'a kuma tughfar lakum khatayakum yadda ibnu amir ashami yake karantawa da ya mabni lil majhul da ta mabni lil majhul shi ma yughfar lakum khatayakum za a gafarta wa zunubanku tughfar lakum khatayakum shi ma za a gafarta wa zunubanku tukunna an annasa fi'ilin ne saboda jami'i ne sai kuma wannan kira'ar da muka karanta naghfir lakum khatayakum za mu gafarta wa zunubanku da kurakuranku wa sanazibul muhsinina masu kyautatawa daga cikin cikin kuma za mu ƙara musu baiwa bi ta'ati bi ta'a masu musulai da biyayya ga Allah za mu ƙara musu sawaban lada fa baddala alladhina zalamu minhum wadanda suka zalunci kawukansu daga cikin sai suka canja kaulan suka canja maganan da aka ce su faɗa ɗin rairar da zai da lahu ba wanda aka ce musu ɗin ba faƙalu sai suka ce habbatun fi sha'ara ƙwaya cikin gashi maimakon kalmar hissa ɗin wakulu hissa ɗin suka ce habbatun fi sha'ara suka canja shi wasu suke cewa suka ce hinta وقالوا حطة الله يأتي شيء حطة سكون سكا كارا سكا شيء وقوع سكا شيء حطة سكا تنجا نون سكا كارا سكا شيء حطة نقول حطة saboda yahudu shi koyaushe baya so ya bi Allah wa dakhalu kuma da aka ce musu udkhulul baba sujjadan su shigo kofar baitul maqdis din ko garin ariha din mutawazi'ina suna masu tawazi'i a sunkuye sai suka shigo suna masu da da gindi masu da da gindi ai wa dakalu yazhafuna suka shiga suna masu ja da gindi ala astahidin a duburansu suna ja da duburansu fa anzalna ala alladhina zalamu sai muka saukar wa waɗanda suka yi zalunci zalunci fihi wadu zahiri mawdi al-mudmar yace an kawo ismi zahiri an aje a inda ake kawo zamiri ne mubalaghatan saboda zulfafawa fi taqdiri sha'anihi saboda nuna a munana lamarin su asalinsa fa'anzalna alaihim ne fa'anzalna alaihim sai aka cire damirin aka kawo ismin zahir aka ce fa'anzalna alal ladina zalamu rijzan min as-samai shi yasa a suratul maida Allah ya ce fa'arsalna alaihim rijzan min as-samai sai kawo damiri rijzan azaban ta'unan aka kawo musu ta'un shine annoban da yake bi ɗaya bayan ɗaya yake kashe su minas samai aka saukar daga sama bima kanu yafsukuna saboda abin da suke aikatawa ai bi sababi fiskihim saboda fasikancin su ai khurujihim an ta'a fitan su karkashin biyayyar Allah fa halaka minhum fi sa'a take a cikin su sabu'una alfan mutane kusan dubu saba'in au akal ko kasa da haka suka suka mutu karkashin wannan annoba واذكر كتنا إذ استسقى موسى أي طلب السقيا النبي موسى ينيما بقوله ينيما وجماعا شاير وهو وقد عطشوا في الطيه أو الننتي في كامودة شوا فقل نضرب بأصاك الحجر سيمك شيء والنبي موسى كبجي دوزي دوانا سندناك وهو وهو الذي فر بصوبه wannan dutsen shi ne dutsen da ya gudu da dutsen da ya gudu da rigan annabi musa alaihi salatu wasalam dutsen khafif mai sauki ne ma'ana marar nauyi ne shi murabba'a yana yana da angle ko angle yake da shi a qara'atul rajuli kaman kan mutum akan mutum yana da kabar da yamma da kudu da arewa haka surar wannan wannan dutsen yake haka nan rukham sannan marar marar kauri ne shi au kazzan ko kuma dutse ne wanda yake mai laushi haka ce kazzan dutse wanda yake kira haka wanda yake ba shi da kauri shi ake cewa kazzan wasu suna cewa kalima ce mai zaman kanta kazzan din ma'ana nunu din asiriya ce wasu kuma suna cewa nunu din za'ida ce asalin ta fa'alan ne amma abin da ake nufi da kazzan shi ne dutse wanda ba shi da tauri mai laushi ba shi da sauri shi kuma raham ana nufin danye wanda yake mai laushi shi jan ma'anan su daya ne da yake hasif yake raham yake kazzan din shi jan wannan ma'anan su cikin daya wannan dutsen wannan dutsen shi ne lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam kamar da hadisi yana cikin sahihul bukhari ya je zai yi wanka a ruwa ko zai kewaya a daji shine shine a banu isra'ila dama suna tuhumarsa suna cewa shi ba namiji ba ne daga cikin sharrace-sharrace da idaya da suke daura wa annabi musa alaihi salatu wasalam to shine wannan dutse dutse ne mai daraja dutse ne na mu'jiza kaga kowanne irin halitta akwai halittar da Allah yake na ban mamaki dutse ne amma yana da rai yana da sarfi wannan dutsen yana so ya nuna ya kare martaba annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa da ya je zai wanka ya cire rigansa da wandonsa ya ajiye ko ya kewaya ba a jeji ya cire wandonsa da ya ajiye a can kuma ga banu Isra'ila da yawa suna harkokin su shikenan sai wannan dutsen sai zo ya ɗauke rigunan annabi Musa ɗin da wandonsa sai ya gudu da shi sai annabi Musa sai ya fito yana jin dutse yana cewa wando na wando na riga na riga na shikenan sai baro Isra'ila sai suka ga al'aurarsa suka ce a wannan mutumin da muke sa ba namiji ba ne namiji saboda kasancewar annabin Allah ba namiji ba namiji bane yana kawar da annabtarsa ba taɓa yin annabi mace ba ko namijin da ba namiji ba ba ta saboda nafs ne wanda yake aibi ne wanda yake zahiri wanda yana rage musu martaba da daraja to domin haka suka ce ahe namiji ne mu muna masa sharri muna cewa ba namiji ba to wannan dutsen shi ne ya kare martaban annabi Musa alaihi salatu wasalam to dutsen ne Allah ya bashi umarni ya daki dutsen da ya daki dutsen a wannan dutsen ne shi ne aka samu ruwa ayi guda goma sha biyu hadisi yana cikin sahih bukhari ya faɗi sifar dutsen ne murabba ne yana da fowa angle kaman kan mutum kuma ba shi da nauyi kuma yana da laushi khafif mara nauyi ne bukham kuma ba shi da ba shi da tauri ba shi da tauri ne laushi ne kenan au ko kuma kazzan ka ce dutse ne wanda yake mara tauri fadarabahu sai ya daki wannan dutse din fan fajarat in shakkat sai ta tsage dutse wasalat sai ta dinga zubar da ruwa minhu daga wannan dutse isnata asharat aina ko idanu ruwa gu daban daban daban daban daban guda goma sha biyu bi adadin asbabi da adadin asbab su goma sha biyu asbabin su goma sha biyu kowanne sifuɗu to suna da gun da suke shan ruwa kad alima kullu unasin sifin kowanne sifuɗi jika daga cikin jikoki na banu isra'ila minhum daga cikin mashrabahum mashrabahum suna da masharaban mashayan su sun da suke suke shan ruwa maudi a shurbi suna da gurin da suke shan ruwa fala yashir fala yashraku fi ghayrihi wani su baya tarayya da su a wannan wajen kowa da gushin ruwa wa kunna lahum sai muka ce musu kudu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan ƙasa sai ce mufsidin kuna masu barna halun ne mu'akkida hal ne yana akkada ma'anar fi'ilinsa ma'ana fi'ilin da hal din duk ma'anar su ɗaya ne li amin ya amin nashi din ta'asau din shi ma ma'anar sa fasadi min afiya daga afiya ne bi kasirin musallafa sa za ka ba shi kasara ai afsada sayyid ya ce wala ta'asau fil ardi kar ku yi barna a bayan kasa sai ya ce mufsidina kuna masu barna ta'asau din da mufsidina din ma'anan su ya karfafa ni wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin ay naw'in minhu ku tuna lokacin da kuka ce ya kai annabi musa mu ba za mu iya yin haƙuri da abinci nau'i iri ɗaya ba wahidin ƙwaya ɗaya wa huwa mannu wa salwa ko yaushe mannu ko yaushe salwan nan mu ba za mu yi haƙuri da wannan ba fad'u lana ka roƙa mana Allah rabbaka ubangijinka yukhrij lana ya fitar mana shay'an mimma tunbitul ardu wani abu daga cikin abin da a kakkasa ita ce take tsirar da shi kaji ba kai gana kunje za ka kama nama a rushe a tsaye da ruwa mai daɗi ɗan abin da ɗan adam yake so ya abu guda biyu vitamin ya hau kan vitamin ya yi ka ci naman tsuntsu an baka manno vitamin ka sha ba abincin da ya wuce wannan ba noma ba shuka ba sassabe ba komai sai suka ci a su yaya kullum abu guda ɗaya a tsirar musu ne ma tun bitul arzu sai suka yi bayanin irin abin da suke so har abin da yake kasa din yi su zuwa ya abubuwa da yawa ne ina dai shin abubuwan da za su yi bayani mai kasance abubuwa ne masu amfani sai suka ce min bakali ha daga bakal ɗinta ce bakal shi ne duk abin da zai tsoro ba shi da jinji ya ce shi wa bakal bakal shi ne ba da jinji misali a ce salati a ce kabeji a ce albasa a ce tafarnuwa kamar da zai zai bayanin kusurin a gaba a ce doya a ce dankali a ce gwaza a irin wannan shi ake cewa baka duk abin da kuma zai yi gindi tukunan a sama ya ya'ya shi ana ce mishi shaja wanda ba he ya yi kara ba yake yi ya'yansa ko a ƙasa za a tono ya'yan kamar su gwaza su doya su dankali a gane su albasa su tafarnuwa a gane ko kuma kawai ganyen ne kawai ake cin sa irin su salati irin su kabeji irin wannan irin su alayyafo su yahuwa da da yin wasu shi ake cewa bakar wanda zai yi kara tukuna ƴaƴan su fito shi ake cewa shajar shajar shine min bakliha wa kisaiha da kuma kisai shine duk wani abin da yake da duma yin duma a ce kabewa a ce a ce kankana a ce ƙwariya a ce guna sai abin da zai duma haka ya yaɗu wannan shi ne ake cewa kifa'i kifa'i wa kifa'iha wa fumiha da kuma tafarnuwanta wannan shi ne kawai sahihi za ku ga da yawa daga cikin littattafan tafsiri suna fassara fum ɗin da abin nan hinta wato shi alkama kenan alkama suke fassarawa abu hayya na tafsirin sa albarin yake yake cewa in ka duba siyakin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to za ka gane cewa fum ɗin a nan fum ne tafarnuwa ake yi sannan kuma ko wani abu guda ɗaya shi a larabci kalma yana da harufa guda uku waɗannan harufa guda uku nan in ka ga harufa guda biyu daga ciki sun zamanto iri ɗaya dan wannan ɗayan ba su zamanto ɗaya ba to baya bambanta ma'ana eh ku lura da wannan su in ka ce fumiha da sumiha abin da ya bambanta sa ne da fa'ai haka ne idan misali idan ka ce nafho nafho nafhatun nafhatun min azabi rajul ba akwai niha ba nafhatun ba akwai kuma nafhatun ne kha'ai to ne bambanta su ba ha da halin ba to duk busa din ne shi nafho busan abu mai zafi nafho busan abu mai sanyi duk busan to kamar wannan ne shi ma'anan fum da su fum da fa fum da sa kowannen su kuma yana ba da ma'anar tafarnuwa ne yana ba da ma'anar tafarnuwa shine wa fumiha wa adasiha da kuma wake shi adas adas din akwai wake manya akwai wake wanda suke manya manya to su ne ake ce musu su ake ce wa adas su ake ce wa adas wasu kuma suna kiran shi humud wasu suna kiran shi himu wasu kuma suna cewa himu din shi ne kurciya in ka ce gyada kuma shi ne alfuru sudani suke ce alfuru sudani wasu kuma gyadan shi suke ce wa adas lahaja ne na larabawa to shi da in ka duba shi ma adas din in ka ɗauke shi wake ko gyada a kowace lahaja to za ka zo ka same shi abu ne wanda yake bin ƙasa yake jin kasa ba shi da kara ga abin yaya wa da siya wa basaliha hakanan albasa shi ma albasa abu ne wanda cikin karkashin kasa yake yi yaya to saboda haka idan ka duba bakal din da fisa'i din da adas din da bakal din wani abubuwa gaba daya abubuwa ne wadanda ba su da kara to ta yaya za a kawo abu mai kara guda daya shi ne alkama tsakankanin abubuwa marasa kara a gane wannan ya saba wa fasaha da balaga irin na Qur'ani cikin wannan ne za ku ga wannan ayi a wannan aya na fa'arab fa'arsalna alaihim sayl al-arab wa baddalnahum bi jannatin jannatayn dawati ukul min khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dinna wasu ke fassara asl din da itacen goruba wannan tsawon nan wanda zai zo ya'ya goruba din ya'ya goruba to wanda da tatabbu'in lugha da tatabbu'in lugha da bincike kokon yawa za ka ga tafsiri ana fassara da tarfa wannan tarfa din shi ne goruba din da bincike kokon da tatabbu'in lugha sai muka zo muka tabbatar da cewa asirin ba tarfa ba ne ba goruba ba ne abin nan kurna ne kurna ne abin da zai akkada maka da wannan shine da yace wa asrin sai yace wa shay'in min sidrin min sidrin qalil sidr din magariya ne kaga magariya sun ci kama da kurna fiye da goruba fiye da goruba to kaman wannan ne shi ma'anan wa fumiha din tafarnuwa ne saboda tafarnuwa jinsin abubuwan da aka faɗa tare da shi ne cikin wannan aya jinsin su ɗaya ne kuma abin da zai aka da wannan kamar da abu hayyan yake faɗa abdullahi bin mas'ud cikin qira'arsa ya karanta min baqliha wa fisaiha wa sumiha wa sumiha shi da sadin garda garɓaro ya karanta wanda zai yanke shakkun cewa wannan ko da kauli mashhuri ana cewa alkama alkama amma kauli sahihi din da farmuwa shi ake yi da su haka ake so in za a yi tafsiri a dinga jin diddigin kowanne abu a nema masa ma'anarsa takamanni wanda ba zai tashi ba in ba haka ba baya zaman to tafsiri zai zaman to tafsiri ne da shakku ana fassara abu wataƙila abu kaza ne mai yiwuwa kaza ne ana wannan ba a ba abin nan ba ana son kasin ne abin takamaiman akwai abin da koda baka taba ganin sa ba in aka kwatanta maka shi ya wadata ka gane ni misali a salwa din nan a cikin duk bawon da ya taba ganin tsuntsun da ake kanta amma kasancewa an ce mana tsuntsu ne jinsin zabi kaga su talakalo su zabuwa duk jinsi ɗaya ne haka ce ya fi zabuwa amma bai kai talakalo ba to ta nan za ka gane tunda an ce ma jinsin zabuwa ne to da lokacin da ka ga wani abu wanda yake kaman zabuwa amma ya ɗan fi zabuwa girma za ka ci to yana jin wannan shi ne a tsarwa ɗin misali kaman gadangare ne da kada ka gane baka taɓa ganin gadangare ba amma ka taɓa ganin kada sai aka zo aka ce ma ga dangare yana fasila ce ta kada shakalin kada yake amma shi din ɗan ƙarami ne ta gane ko baka taba ganin zaki ko damusa ba aka ce damusa yana da shakalin shakalin kyanwa ne kawai kyanwa ne amma shi ɗin gato ne ta gane ai to duk wannan da ana kwatanta maka yadda zaka gane wannan abun da yadda yake saboda shi a larabci abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa da abin da ya shafi 'ya'yan dabbobi da kwari ɗin to ba dole ba ne sai ka san kowanne abu saboda akwai itatuwan da mu a afirka kwata-kwata wannan itacen babu shi a afirka ma inda aka haife ka wannan itacen ma babu ta yaya za ka san shi eh amma idan aka kwatanta maka shi aka ce ga irin yanayin itacen haka to lokacin da ka gan shi wanda za ka ce shi ne yanzu ko irin abubuwan da muke karantawa dai a su risala a ce mana lubiya a ce mana su tunis wani waye mun sani ne abubuwa ne kamar su gyaɗa ɗin nan su gurjiya su alkama ɗin nan wanda ana cin su ana amfani da su amma babu su a ariyan nan to kamar irin wannan ne haka sunan dabbobi su ma da yawa daga cikin su to shine abin da suka nema qala lahum musa sai annabi musa ya ce musu أتستبدلون الذي هو أدنى أخف ذاك نيمي canjin abin da ya fi kaskanci billazi huwa khair da abin da shi ne ya fi alkhairi ai ashraf shi ya fi daraja ne ga abu mai daraja ana ba ku shi available ko yaushe ku nema a canja muku da wani abu kaskantacce ba komai bane doya ne za ta ce ma wani amfani kirki ko kuma ne ko dankali ne ne ko tafarnuwan ne eh ko kuma ko kuma kadewa za ka yi ta ci to shi ne annabi Musa ya gaya musu domin ya nuna musu bautansu ai a ta'khudunahu badalahu in za ku karbi wayannan abubuwa maimakon maimakon wannan abin da shi yafi daraja wal hamzatu lil inkari yace wannan hamza din na inkari ne aka ce hamza na inkari shine hamzan da in ka cire ta ka kawo harfin nafi ka sa la to ma'anan zai zama to daidai shi na ke ce mashi hamza su istifa in ka saboda wasu ba ta iya ganewa kamar ya ce ne la tastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair kar ku canja abin da mafi mafi kaskanci da abin da yafi yafi shi daraja kar ku canja shi to shine ya cire la din aka kawo hamza yanzu za ku canja abin da yake mafi kaskanci madara amfani ku canja shi da abin da yake daraja abu mai daraja irin wannan to shi ne inkari ne fa abau sai suka ki an yarju sai suka ki fa da Allah ta'ala sai roki Allah yadda suka nema fa qala ta'ala sai Allah yace ihbitu inziru misra ku sauko wani gari ne al-amsari daga garuruwa saboda haka ya kawo tanwini kowanne gari ma ku zo ku sauka ku zauna saboda duk mutum da yake kira yana son ya noma dole ya kasance yana da gari a garin zai kama noma amma in dai almanu da salwa ne duk inda kuke ko kan kogi ko a cikin jirgin ruwa kuke tafiya za ka kawo muku shi lokacin kawo muku amma tun da noma kuke so da wayan abubuwa ku nemo gari ku sauka sai kuma sassabe fa inna da kun fihi a wannan garin da za ku sauka kuna da masu altum abin da kuka roƙa minan nabati na abin da suke tsira wa duribat ju'ilat alayhi zillatu sai aka sanya musu azillu kaskanci wal hawanu da wulakanci wal maskanatu ai asarul fakr shine gurbin talauci shine alama na talauci yasa ba yahudi ko da mai kuɗi ne zaka ga alaman talauci a tattare da shi a abincin da yake ci da rigan da zai sa da rayuwarsa za ka ga ya sa ciyawa su salati su kabeji baya su ne ya sa gaba yana ci ba zai ci abinci masu kyau su kwai su nama su kaji ba zai ci ba kai in baka sani ban kaga yana cin salati ko yana cin yakuwa ko alayyahu sai ka dauka cewa talaka ne shi sai ka gurbin talauci ne ka gina ta tare da shi ko kaga ya sa gajeren wando ya rike kare yana gudu yayi shi kai yana to duk abin da bai hudu ya rubuta sai kaga gurbin talauci ka zaci cewa ko ka sami shi kazani ya sha giya ya sha taba kai kazani za ka sami shi aka ka dauke shi talaka ne kuma yi mai kudi ne wataƙila ma ana cewa duk duniya ba ne kudinsa yana yawo da kai yana cin ciyawa to shi ne wazuri bad alaihi gullatu wal maskana gurbi na talauci من السكون والكثير daga sukuni da kuma kaskanci fahiyar la'imatun lahu ta lazarci ko yaushe wa in kanu azniya ko da sun kasance mawadata ne luzuma dirhamin madruji bi sikkatihi yadda dirhamin da aka buga shi ya zamanto kuɗi ya lazarci abinda zanen da aka yi a jikinsa yanzu kobo an yi zane-zane ko rubutu a cikinsa za ka gayi zanen da kobo ba za su iya raba su kai to yadda yake haka gurbin talauci da kaskanci baya rabuwa da yahudawa wa ba'u raja'u sai suka dawo bi ghadabin min Allah da fishin Allah zalika ai az-zarb wa ghadab wannan kaskanci da Allah ya buga musu ya sanya musu da wannan fushi da suka koma da shi لأنهم أي بسبب لأنهم سبب كانوا يكفرون بآيات الله سنة كافر شيء آيات الله ويقتلون النبيين سنة كشي النباوة كزكريا ويحيى كما يدرسون كشي النبي زكريا ويحيى بغير الحق باتاريد وني حق بأي ظلم سبب ذلك الشورى ذلك بما أصوا وحكم كما سبب سابقون وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي suna wuce gona da iri a sabo wa karraba hu littafiri ya ƙara kawo zalika din ne saboda ya ƙara karfafawa innal ladina amanu bil anbiya'i min qabl lalle waɗanda suka yi imani da annabawa gabanin ma'aiki alayhi salatu wassalam wallazina hadu wa humul yahudu da yahudawa والنصارى النصارى والصابئين طائفة من اليهود أو من النصارى yake wasu jinsin mutane ne daga yahudawa ko daga nasara wasu kuma suna cewa sabi'ina majusawa ne saboda ayar da ya zo a can cikin surat wannan man amana minhum waɗanda suka yi imani daga cikinsu ne ba gaba ɗaya ba yake inan da amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين سيتي من آمن منهم من دم بدليلنا الذين الذين waɗanda suka yi imani daga cikinsu billahi wal yawmil akhir da Allah da ranar ƙarshe fi zamani da dina a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa amila salihan kuma yayi yayi aiki salihi bi shari'atihi da shari'arsa wannan ya yi mura'atin lafazi amana da kuma amila sannan ya yi mura'atin ma'ana ya ce falahum ajruhum suna da ladan su ai sawabu amali suna da ladan ayyukansu inda rabbihim wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro ta tare da su wala hum yahzanuna sannan kuma babu bakin ciki ta tare da su ba su yi bakin ci- bakin bakin ciki ba ba su gabacin rai ba ru'iya fi damiri amana wa amila lafzunan a damirin ama amana da kuma amila yake yayi mura'ati lafazi na man wa fi ma ba'dahu damiran da yazo daga baya falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna sai yayi mura'ati ma'anaha ma'ananta واذكر إذ أخذنا ميثاقكم أحدكم بالعمل بما في التوراة كتنا لوكتين دا مكا كرئي القورينكي القورينكو إذ أخذنا ميثاقكم لوكتين دا مكا كرئي القورينكو أحدكم القورين دا كوكي بالعمل لين أيتي بما في التوراة دا أبين لكتين التوراة وقد رفعنا فوقكم طور لوكتين mun ɗage dutse sama da ku aljabala shi ne tsoro iqtala'nahu mun tubgo shi min aslihi daga asalinsa alaikum muka ɗaura shi kanku lamma abaitum qabulaha da kuka ƙi karɓan attaura wa qulna sai muka ce ku zuma atinakum bi quwwati ku karɓi abin da muka baku da ƙarfi bi jiddin da gaske ba da wasa ba wajtihadin da ƙoƙari wazkuru ma fihi ku tada abin da yake ciki bil amali bil amali bihi da aiki da shi la'allakum tattakuna an-nar aw al-ma'asi ko za ku kiyaye kanku da da wuta ko da da sabo da haka kawo a taura sai suka yi ba su karba ba annabi Musa da yaje karbo a taura ya kashi ba kawai a bar su yi abin da suka ga dama to shi ne sai Allah ya fusgo dutse dutse a kasa sai ya fusgo ni suna gani sai dutsen ya yi sama da shi duk inda bai hudu ya gudu ya daga kansa sai ga dutsen a sama da shi duk inda ya gudu ya daga kansa sai ga dutsen a sama da shi sai Allah ya ce to za ku karba ta wurin ko kuma za ku karba ba ma'ana idan kuka ki karba za a sako wannan dutsen sai ya fada kan ku ya ya yi raga da ku sai da suka ga lalle duk inda suka gudu suka daga kai suna ga wannan dutsen shi ne suka ce za su karba sabon da yahudanci ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة sannan kuka juye baya bayan wannan alkawarin da kuka ɗauka na biyayya ga Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadarar Allah da ya muku ba da rahamarsa wanda ya muku ba bi taubati da kun bi taubati na tuba au ta au ta azabi ko na jinkinta azaba da kuntum min al-khasirin al-halakin da kun kasance daga cikin wanda suka yi asara al-halakin halakaku walaqad lamu qasmi yace lamu ne na rantsuwa wallahi haqiqa alimtum kun sani arabtum kun sani allazina tadau kun san waɗanda tajawuz al-hadda suka ƙetare iyaka minkum daga cikinku fi sabti ranar asaba ko su ranar asaba bisai da samaki da sun kifi ranar asaba wakar na hainahum anhu mun hana su sun ranar asabar din wa hum ahadu aila su ne mutanen aila aila din duk garu yana daga cikin garuruwa ne na hadassi da sham har yau akwai ariha akwai aila fa kullu lahum sai muka ce musu kunu kirajatan ku kasance gururruka khasi'ina muba'adina waɗanda aka nisantar da su daga mutane fakanu ha sai suka zamanto gururuwa wa halaku ba da salatati ayyam sai suka halaka bayan kwanaki guda uku ma'anar wannan kuwa ne in ka ga biri a yau ba ana nufin wa'ancan yahudawan ne ba a dama can kafin a mayar da yahudawa bururuka akwai biri akwai biri din sai aka mayar da wa'annan da muke magana a kansu don bururuka bayan sun yi kwana uku sai suka mutu wa'annan bururuka din wanda abdullahi bin abbas yake cewa duk wani halittan da aka mayar da shi wani halitta baya wuce kwana uku saboda ba zai iya rayuwa ba zai iya rayuwa na wannan halittan ne ko na halittan da aka mayar da shi ya kasa cin abincin da asali yake ci kuma ya kasa cin ko shan abin da aka mayar da shi kuma yake amfani da shi rayuwa ba zai yi istikrari ba cikin kwanaki uku kawai sai ya sai ya halaka faj'alnaha ay tilka al-uqubata muka mai da wannan uquba din nakalan ibratan mani'atan min irtikabi misli ma anhu abin wa'azi ne da ke hana aikata irin abin da suka aikata lima baina yadayya ga wayanda yake yake nan gaba da su wa ma khalfa wa ma lima baina yadayya ga wanda ya ga wannan ukuba din a nan gaba da shi kuma kalbaha da wanda yake bayan wannan ukuba ai bil umamin da fi zamaniha da ummomin da suke wannan zamani wa ba'da da wanda za su a baya wa mau'izatan kuma muka mayar muka mayar da wannan ukuba din mau'iza lil muttaqina Allah wanda suke tsoron Allah wa khussu bi zikri an kebanta su ne da ambato su al-muttaqina din da annahum muntafi'una biha bi khilafi ghayrihim saboda su ne suke amfana da wannan mau'iza din sabanin manunsu wadhkur id qala musa li qaumihi ka tuna har yanzu yayin da annabi musa ya gaya wa jama'arsa wa qad qutila lahum qatilun a lokacin an kashe musu wani da aka kashe la yudra qatiluhu ba san wa ya kashe shi ba wasaluhu suka tambaye shi an yad'u wallaha ya roƙi Allah an yi bayyana hulahum ya bayyana musu shi wannan wanda ya kashe mutum fada'ahu ya roƙi Allah ya ce inna Allah ya amurukum Allah yana umartan ku an tazbahu bakara ku duba wata saniya ku yanka wanda bakaratan din na kira shi ku duba wata saniya kawai ku yanka ko ma wace irin saniya قالوا أتتخذنا هزؤا yanzu za ka mayar da mu abin izgili ne mahazu'an bina mu zamo abin izgili haifu tujibana haifu tujibuna za ka amsa mana bi misli zalika da irin wannan ansa abinda muka roƙe ka daban abinda kuma za ka amsa mana daban qala a'udhu amtani'u billahi ina neman tsarin Allah min an akuna min al-jahilina in kasance daga cikin masu yi muku izgiri al-mutta'ina shine marasa juriya zaman to bani da hakuri da yin kudi ina jahilina nan ba wai ana nufin jahilai marasa ilimi ba ina neman tsari da in zamo cikin marasa juriya marasa hakuri dinga mu'amala da ku yadda kuke mu'amala da ni ne muku istizai falamma alimu annahu azmun da suka san da cewa abin da gaske ne kalu sai suka ci udu da na rabbaka to yanzu ka roƙa mana ubangijinka yubayyin da na ya bayyana mana magiya wai wacce irin saniya ce ita shekarunta nawa ne ai ma sun yuha babba ce ko karama ce duba kakale kakale قال موسى في النبي موسى إنه أي الله الله إن يقول ينا cewa إنها بقرة saniyar wata saniya ce la faridun musinnatun ba babba bace tsohuwa wala bikurun sagiratun ba karama bace awanun nasafun tsakatsakiya ne bai na zalikal mazkuri tsakanin wannan abin da muka aka ambata min sinnaini tsakanin shekarun nan guda biyu fa'alu ma tu'maruna ku aikata abin da aka ba ku umarni bihi da shi min zabiya na yanka ta. Kalu suka ce, Udu lana rabbaka ka roƙa mana Ubangijinka, mu ba mu gane ba, gubayyin lana ya bayyana mana ma launuha, wanne irin launi, wanne irin kala, kalo, wannan sa'i da ruwa ya huta. Kala sai annabi Musa yake inna shi Allah ya ƙuru yana ce muku inna ha bakaratun kafra'u. Sani ya ce, wacce take yalo faƙi'un launuha shadidu sufura yalo yalo sharni yalo sharni aka ce faƙi'un din shi ba launi bane mai zaman kansa kalima ce da ake akka da launi da shi kamar da malam bahaushe zai ce ma fari tas zai ce baƙi wuluk zai ce ja wannan tas din da wuluk din da hurfin yana karfafa launin ne ba sunan launi ba ne to kamar wanne ne shine fasi'un din fasi'un ma'ana fasi'un launuha yalo wannan saniya din yalo ce shar babu wani kalo in ba yalo din ba a ciki shine fasi'un launuha a fa'un ne da kafin da ainihin harfan nan guda uku Eh, ana sa shi layin launi amma ba launi ba ne takamamme shi yana aiki karkashin kowane irin launi tasurrun nazirina ilaiha tana bawa tana bawa masu duba ta masu kallonta farin ciki ma'ana tana birge masu kallonta saboda kyanta da husunya ai tu'jibuhum tana birge قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي har yanzu suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana wacce saniya ce wai a sa'imatun saniya ce wanda ake ake kiwo to ake kiwo ta ta a gida yar gata ba ta yin aiki au amidatu ko saniya ce da ake daura mata garma take noma ko take shayar da gona innal baqara shanun suna nan da yawa har wannan jam'i ne kamar da dazu kai bayani na ka ce da taɗin jam'i yake zama to innal baqara shanun ai jinsu jinsu jinsu hulman'utu bima zukira jinsin shanu wa'inda aka sifanta su da abin da aka bamba aka aka ambata din tashabaha alaina ya dagule mana da kasratihi saboda yawan falam na hatari idan maksudi har yanzu ba mu shirya zuwa idan maksuda zuwa wacce a ita ake nufi har yanzu abin da suke nufi in aka ce la faridun wala zikr awanun bayyana zaridin ire-iren su da yawa ne aka ce safra'u din su ma safra'u din ire-iren su da yawa ne to a cikin wanne ne saboda haka yadda za a yi mu gane to tana nan a ɗaure a gida ana kiwatar da ita ko kuma ana kai ta gona ana noma da ita ta nan ne za mu gane to shi ne suka ce wa inna insha Allahu da muhtadu mu dai tunda muna ta tambaya ana ba mu bayani in Allah ya so za mu shirya ilaiha zuwa wannan saniya da mu same ta shi hadisi ya zo cikin hadisi daga Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas law law lam yastasnu da ba su yi istisna'i sun ce in sha Allah ba da ma buyinat lahum akhiral abadi ba za a bayyana musu wacce saniya ce su same ta ba har abada ƙarshen zamani ba ku ga da farkon ba su bari in sha Allah ba amma a nan suka ce wa ina in sha Allah la mutaru kala sai annabi Musa yace innahu yaqulu shi Allah yana fada innaha baqaratu ita wannan saniya ce la zalulun ai ghairu muzallala ghairu muzallalatin bil amali ba kaskantar da ita da aiki ba tusiru al arda ai la tusiru al arda la la taqlubuha la la taqlubuha ba ta tada kasa ma'ana ba ta noma ce ba ta tono kasa ba ta tono kasa zira'a saboda noma والجملة صفة صفة ذلول يتي وأن الجملة من كثير صفة نعتي من ذلول داخلة داخلة في النفي yana shiga cikin nafiyin daɗin da aka faɗa a nan misali kana so ka cire ka fito da larabcin gaba ɗaya ka ce inna ha bakaratun zalulun tusirul arda ka fitar da larabcin yace bakaratun zalulun zalulun din na ati ne na bakaratu sannan tufiru din shi ma na ati ne na biyu na bakaratu saboda na ati suka zamanto guda biyu ɗaya mufradi ɗaya jumla fi'iliya galibi ana kawo mufradin tukunna a kawo jumla fi'iliya saboda na ati mufradi shine asali shine asali to in ka fitar da jumlar kace innaha baqaratun zalulun tufiru al-arda tukunan ka dawo ka ɗauko laɗin ka sa sai ka ce inna ha baqaratun la zalulun inna ha baqaratun la tusiru al-arda wannan laɗin za ta yi aiki a zalulun na aji na farko laɗin za ta yi aiki a tusiru na aji na biyu ka ce inna baqaratun la zalulun ita saniya ce ba wacce aka kaskantar da ita ba mai yin aiki ba ce ita sani na haka karfi ta saniya ce la tusirul arda ba ta tono tonon kasa ba ta tono kasa ma'ana ba ta yin noma to anan ne za ka fito da asalin ma'anar abin da ya faɗa cewa wal jumlatu sifatu dalul la abin dalulun dakhilatun fi nafi din wala tasqil harsa al arda al muhayyata lil zira'a ba ta shayar da gona wacce aka tanada ta saboda noma aka ce alharfin shi ne gona ko gunda kai sassaje ka gyara domin ka noma kai noma a wajen shi ake cewa alharf amma fili haka ba a gyara shi saboda a yi noma ba ba a ce mishi harsa ana ce mishi alharsa a larabci musallamatun min al'uyubi tana da lafiya daga duk wasu aibubuka wa asarin amali da kuma gurabe gurabe na aiki na shan wahala a ce tabo ko ni ba yi wani gurbi gurbi na shan wahala babu a cikin wannan saniya lashiyata launa fiha babu wani launi a cikinta ɗin ba wani launi a cikinta gairi launiya banda wannan ko ga gaira launiya banda wannan launin da aka faɗa wanda shi ne safra da kifahin launin harin banda wannan launin ba ta da wani launi so shi ya shi ya taɗin asalinsa washiyu ne washiyu wau da shi ne da ya kamar da asalin sifa sifata sifata shi ma wasfu ne wau da saddi da ba shi ne aka cire wau ɗin aka kawo ta maimakon sa aka sa asalin sa musallamatun la washiya fiha ya ka cire wau ɗin aka ce la shiyata shiyata a maimakon wau ɗin aka sa ta la shiyata fiha qalu al'ana bi'ta bil haqqi suka ce yanzu ne ka zo da gaskiya aina fakta bil bayani tani yanzu ne ka zo da gaskiya wanda yake cikakke ai ana ji'ita bil haqqil bayyin ko ana ji'ita bil haqqil wadin gaskiyan da muka gane din yanzu ne ka zo da shi na dadin ma gaskiya ne amma ba mu gane ba wanda muka gane ne yanzu tukunnan ka faɗa fatalabuha sai suka nemi wannan saniya fa wajaduha inda al-fasal bar bi ummihi sai suka zo suka same ta mun wani matashi ne biyayya ga mahaifiyarsa ne yi wa mahaifiyarsa hidima fashtaruha suka siye ta bi mil'i maskiha aka ce maski din shine a cire naman dabba a cikin fata a mayar da fatan dabban ya zama buhu da ana yafi hikiman da ake idan aka yanke kan saniya gaba ɗaya to akwai hikiman da ake yi ko cikin ruwan sanyi suke sa shi ko ruwan zafi suke sa shi ya jima ko wani abu suke zubawa naman sai ya rugu ya rugurguje ya rugurguje ya rugurguje zuwa wasu kwanaki kawai in aka zo aka daga ta gunda aka yanka kan wuyan aka daga shi naman da kashin sai su dinga zuzuwa shi su dinga zuzuwa shi asalin fatan gaba ɗaya da kafafuwansu da komai da komai sai ya zama kawai kamar buhu haka sai a dinga tsura gol ko dinari a ciki ana tarawa wannan shi suke cewa masku a larabci ma'ana cinikin da aka yi in aka yanka wannan aka yanka wannan saniya za a yi masakin wannan aka yi masakinsa sai a cike shi da a cike buhu da gwal shi ne kudin wannan saniya shi ne abin da yake zahaban fazabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu ya fa'alu daƙyar suka siyi suka yanke daƙyar suka siyi wannan saniyar suka yanke saboda tsadansa ga kuma ruwa irin na bayu wa ma kadu ya fa'aluna kamar ba za su aikata ba da gada isa maniha saboda tsadan kuɗin wannan saniyar tukunnan dai ba yadda suka iya da ke suna so su gano wanda ya kashe sai suka siya وفي الحديث يازو سكين حديثي لو ذبه أي بقرة كانت da sun nemo kowace saniya suka yanka suka yanka da ajza'at da ta isar musu walakin shaddadu su suka tsanantar wa kansu ala anfusihim suka tsanantar wa kansu fa shaddada Allahu alayhi sai Allah subhanahu ta'ala sai ya sadda ya shaddada musu wa idh qultum wa idh qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe kuka kashe rai faddara'atun fihi kuka yi jayayya kai kawo akan wannan rai din asalin faddara'atun din ta tadara'atun ne tadara'atun ala wazin tafa'altu tafa'altu ne sai aka sa hamzatul wasli sai ya zamo ita dara'atu ita dara'atu sai aka yi idigazin taɗin cikin dal sai hamzatu da wasu ɗin ya riƙe kalmar ya riƙe kalmar sai zamanto iddara'atu iddara'atu sai aka sa fa sai zamanto faddara'atu fiya wannan nahawul wadi a asarful wadi juz'i na uku wanda ba mu karanta a daura ba akwai bayanin wannan da yawa daga cikin mutane ba sa iya gane wannan kalma din saboda ya tashi a asalin wazaninsa da aka sani tafa'ala ya zo har har da ɗauko hamzatul wutri a jona masa kamar ma wani fi'ili ne kuma alhali wancan tafa'alan ne shi ne tasrifi ya shigo ciki ma'ana faddara tun jiha kuka yi jayayya da kai kawo a kan wannan ran da aka kashe waye ya kashe shi yasa yake fi idgamu ta'i fil asli fil dal ta din kadara a tundun shi ne aka shigar da shi cikin dal da ke wannan idgamin ba zai yiwu ba sai an kawo hamzatul wasli an jona masa shi ne aka sa wannan hamzatul wasli din ai takhasamtum wa tadafa'u kuka yi jayayya kuka ja da juna shi har akan wannan rai wa ya kashe wallahu mukhrijum mudhirun ma kuntum taktumuna Allah mai fitar da ko mai bayyana abin da kuka kasance kuna boyewa ne min amriha na an na lamarin wannan saniya wa hadha i'tiradun wa huwa awwal qissa yace wannan i'tiradi ne kuma shine farkon qissa din wannan shine farkon qissa din saboda ba yadda aka kashe aka kashe ran bane aka zo gun annabi Musa aka ce ka roƙa mana Allah to sai da aka kawo maganar roƙa neman roƙon Allah abin annabi Musa aka kakkawo aka kawo tukuna a ƙarshe aka zo aka ce wai zukataltu nafsa wannan shi ne farkon kisa sannan wannan aya din kudin tunta gaba ɗaya mu'tarida ce ma'ana asalin ma'anan fasabahuha wa ma kadu yaf'aluna fa qul nadribuhu bi ba'dha da suka yanka saniyar fa qulna sai muka ce idribuhu ku daki shi wannan wanda aka kashe din bi biha da wani yankin nama gutsurin nama na wannan saniya din kaga kenan da suka yanka aka ce da gutsurin naman wannan wannan saniya din su daki wanda aka kashe kaga kenan a haɗe suke fa zabahuha wa ma kadu yaf'aluna fa kun nadribuhu bi biha a haɗe suke haka sai aka ɗauko ayar وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أكساء أكن كانوا إذا كنا آية دين حق تهين فتسن شيء كافين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة saboda ita ce farkon kissa to ta nan ne za ka gane cewa jera ayoyin qur'ani a kowace sura din tauqifi ne ma'ana haka Allah ya so a jera su haka suke a lauhul mahfuz saboda idan ba tauqifi ba in sahabbai ne suka jera ayoyi yanzu misali a tattara ayoyi guda 285 ba ko da shida ko da bakwai ba a ce waɗannan su ne ayoyin bakara ba aka ce ku jera yake nan sahabbai suka ga dama suka sa alif lam farko aya na biyu suka sa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin na biyu suka ɗauko allazi na yin da zai suka sa suka jera a ce jerawan su suka jera an bar musu su yi wannan jeran to da haka ne wannan aya din za su kawo shi kafin wai su da Musa da kawo ne sai ya saboda shi ne daidai shi ne farkon kissa sai da aka kashe mutumin tukunan aka zo ta yaya za a gano waye zai kashe shi to ku gaya wa annabi Isa ko to amma kasancewar ba a sa wannan aya kafin wani su da Musa ne kawo ne ba dalili ne mai ƙarfi da yake nuna cewa jera ayoyin surori sahabbai ba su suka yi ba. Duk ayar da aka saukar manzo zai ce ta wannan aya ku saka sura kaza bayan aya kaza. Wannan aya ku saka sura kaza bayan aya kaza a haka ayoyin suka sauka suka kare. Sai suka jera ayoyin a kowace sura yadda manzo ya umarce su. Akwai irin wannan ayoyi da yawa cikin Kur'ani wanda zai tabbatar maka da wannan. faduriba bilisaniya sai aka daki aka daki wannan wanda aka kashe din da harshen wannan saniya au aji au aji zanabiha ko kuma a tushen jelan wannan saniya idan aka ce aji zana kowanne irin halitta yana da shi ko dan adam ne ya taba bayansa daidai tsagon duburansa zaka ga abun abun nan tudu haka wani chok haka wanda daidai wannan wajen dabbobin da suke da fela a nan ne felan yake fita daidai wannan wajen to Allah da yi dan adam da rahmarsa sai yake fitar da felan a dan adam duk halitta akwai wannan abin da ake ce shi ajibu zanab wannan abin kuma sirru ne na Allah duk gangan jikin zai zai bi kasa ya zama to kasa amma wannan abin baya zama kasa wani sinadari ne wanda yake da alaka da ruhi ruhi da shi yake mu'amala ruhi da shi yake mu'amala mutum ya mutu ruhin da yana wani waje sannan kuma gangan jikinsa a karkashin kafa to wannan ruhin yana mu'amala da wannan asibi zalafi a lokacin da za a tashi za a tashi kasusuwarsa da namansa wannan ajibu zanan din shine sinadari da sirrin da zai nemo sauran kasusuwan sauran namomi su zo su haɗa tukunan ruhi ya zo ya shiga ikon Allah ne a yana babba wanda ake magana to da ke harshe a gangan jiki abu ne sananne da darajarsa wanda har ma yake yake ga duk wanda ya tsira ya tsira da harshensa duk wanda ya halaka kuma ya tsira da ya halaka da harshensa haka ajibu zana wani sirri ne da sirrin da Allah ya ajiye to shi ne wasu suka ce da misalin harshen wannan saniya aka da shi wannan kafin wasu kuma suka ce daga ajibu zanar ɗinsa ne a hayya sai ya rayu wakala sai ya ce kata na di fulani wa fulani libu na yi an yi sai ya ce ai wani da wani ne suka kashe ƴaƴan bafansa ƴaƴan ɗan uwan babansa wa mata sai take kuma ya mutu fa furiman mira sai aka hana su gado dama sun kashe shi ne saboda su gaje shi yana da dukiya wa kucida kuma aka kashe su قال تعالى في الله شيء كذلك الإياه كما يدعى حرشا ونن ثانية كو أجب الزنب لن ونن ثانية أكد في مكتشي مكتشي نتاش فهكذا راير وايد يبني الله الموتى الله يكراير دمتسو ويريكم آياته yana nuna muku ayoyinsa da la'ila kuturatihi dalilan ikonsa la'allakum ta'qiluna ko za ku yi hankali tatadabbaruna za ku yi tadabburi fata'lamuna ku sani anna al-qadira ala ihya'i nafsin wahidatin ku san da cewa mai iko akan rayar da rai kwaya daya qadirun ala ihya'i nufusin kathiratin yana da iko kuma ya rayar da rayuka da yawa wato nuna ku zo ku imani ثم قست قلوبكم ayyuhal yahud sai zukatanku suka yi tauri salubat an kabulil haqqi suka yi tauri da kin karban gaskiya min ba'di zalika al-madhkuri min iya'il katiri bayan wannan abin da aka ambata na rayar da wannan wanda aka kashe wa ma qablahu min al-ayat da abin da ya gabace shi na ayoyi fahiya zukatan naku كالحجارة كمن دوسيني في القصوة وجن توري أو أشد قصوة وكما ما مشي يا في دوسي ما توري kaswatun mina ya fi dutse ma au ashaddu kaswatan minha ya fi dutsen ma tauri wa inna min al-hijarati daga dutse din ko daga duwatsu lama ya tafajjaru min al-anhar akwai dutsen da zai tsage koramin ruwa su dinga fita daga ciki kaga wannan babu alfukatan ku wa inna minha daga cikin duwatsu lama ya habitu akwai dutsen da zai fado yanzilu min udumin ila asfali zai faɗo da kansa daga sama zuwa ƙasa min khashiyatillah saboda tsananin tsoron Allah wa qulubukum amma zukatanku la tata'assaru ba ta tasiri wa la tadilu ba ta laushi wa la takhshaw ba ta kuma tsoron Allah a dutse ana samun wayannan nau'o'in guda uku akwai dutsen da yake ta'assuri ruwa ya fito a ciki ruwa ya fito a ciki ko ya tsage ƙoramin su fito akwai wanda zai yi laushi ruwa ya fito a ciki akwai wanda saboda tsoron Allah zai ji tsoron Allah amma yake a zukatan ku babu wannan amma Allah bi rasulin amma ta'malun Allah subhanahu ta'ala san bai zamo mai rafkana daga abin da kuke aikatawa ba wa inna ma yu'akhirukum li waqtikum yana cikin taku zuwa lokacin ku ne kawai wa fi qira'atin aw wata qira'a wanda wannan kira'a kira'a ce ta ibnu kafir shi kadai bi tahtiyati wa man lahu bi ghafilin amma ya'maluna da ya kenan a wannan kira'a wa fihi idan muka karanta da ya yace iltifatun an khitabi an waiwayi khitabi an bar khitabin da ake magana akai a baya aka an dawo ghaiba ana cewa sun makasar kulubukum ana magana muhataba sai aka bari aka zo aka ce ومن له بغافل عما يعملون أما قراءة فرقوا من له بغافل عما تعملون da summa kasar kulubukum duk sun tafi bai ɗaya mukhataba ne a fatata ma'una ayyuhal mu'minuna yanzu ku mu'minai kuna kwatsayi an yi uminu da kun ayin yahud yahudawa su yi imani da ku ne su gaskanta ku wa kad kana fariqun ta'ifatu minhu alhali wasu daga cikin su shine ahbaruhum malaman su manya manyan su yasma'una kalam Allah suna jin magana Allah fi Taurat cikin Taura thumma yuharrifunahu yughayyirunahu sannan su canza magana Allah wannan manyan su ne malaman su suke yin haka sannan karanan su ku kuke kwadayin su imani da ku min ba ma aqalu bayan sun sun rike shi a kwakwalwarsu ai fahimuhu bayan sun fahimce shi suke canja shi wannan manyan su kenan malaman su وهم يعلمون كما سوسن دا أنهم مفترون أنهم مفترون سوني سكي كركرا ودنن شنجة شنجة والهمزة للإنكار من همزة إن إنكاري شيني أنا مثل همزة أفا تطمعون أي لا تطمعوا كرقي ودعي إيمان يهوداوا فلهم سابقة في الكفر أخوي سابقة سنة لرجاية نكافرشي saboda haka kar ku tsammanin za su zo ta karbi addinin musulunci ba na kan Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali ya tambaya ne وإن النار ما يشقق فيأخذ منهما وإن النار ما يشقق وإن منها لما يشقق وتراتبه وإن منها لما يشقق أنا دقا دوا سولن أقوي والذيك زاكيوا فيخرج منه الماء sai ruwa ya fito bayan ya tsage shi kenan wannan lama lama din nan gaba ɗaya su uku da suka zo a nan lamun din na ibtida'i ma din kuma na mutum ne shi yasa ya zama to ba shi da shadda shi yasa ya zama ba shi yasa ba ce lamma ba ba asalin lamman da muka saba gani bane wannan lamun ne da ma aka hada lamun da ma aka hada wurare guda uku ma musuliya ce sannan lamun din lamun ibtidaiya ce ya kamar yadda zaka ce inna zaidan laqa'im shi ne wato wa inna minha lama ya ka kawo wannan lamun صلوا على نبي الكريم